لخلق سلام بفهرك الإله دول الليالي راقبره هديجة إذرار في النوم تعميله لها بالثقال وبالتسال بفهرك الإله دول الليالي راقبره هديجة إذرار في النوم بدرا تاويلها باتصال فمن كل خلق سلام بفهرك إله دول الذي جربره وأمأنا نظرا في مسلك الأخبار والأدلال ومن كل خلق سلام بفهرك إله دول الذي جربره وأمأنا نظرا فيه بسلك الأدلال والأدلال فمن كل خلق سلام بفهرك الإله دول الذي هدبره لنفسها إذ آمن قبل جميع الأوباء والأنجال ومن كل خلق سلام بفهرك الإله طول الليالي قدبره لنفسها آمن قبل جميع الآباء والأنجال ومن كل خلق سلام بفهرك الإله طول الليالي حين جاء الأمين بالواي في القارج آهلها البدر رمز دمالي كل حرك سلام ضيف حرك إله لول الليالي حين جار من بالواي حين جعل أمين بالواي في القار فوافاها البدر روم الزمالي ومن كل حرك سلام ضيف حرك الإله دول الليالي وعون الهدي على ثكل الواي قديما بفعلها والمقالي ومن كل حرك سلام ضيف حرك الإله دول الليالي ربما جاء المصطفى وهو مقموم لأمر في وايه مهوالي ومن كل حرك سلام بفهرك الإله دول الليل وأذره وأنا وحسن واي هارون له أيد له بالأموال ومن كل خلق سلاما بفهرك الإله دول الليل وأذره وحسن واي هارون له أيد له بالأموال ومن كل حرك سلام بفهرك الإله دول الذي بعدها جاء أهل أتيك علي ثم زيد عثمان بعد بلادي ومن كل حرك سلام بفهرك الإله دول الذي وأتى آمر ودلهة ساد وزبير جاءوا لليل الوصال ومن كل حرك سلام بفهرك الإله دول الذي وابن أوف عبيدة وسعيد همزة أم ليس اليوم القتال ومن كل حرك سلاما لفهرك الإله دول الليالي والإمام الفاروق بعد أتاهم ذا اقتفاء للمصطفى فاعتدالي ومن كل حرك سلاما لفهرك الإله دول الليالي قر على الدين بعد إسلام هذا بل على ذا بالدين ذي الإقبال ومن كل خلق سلاما بفهرك الإله دول الليالي ونساء ذات النداق وأم الفضل أم لعيمن المفضال ومن كل خلق سلاما بفهرك الإله دول الليالي بعد أم الجميل ثم نساء بعد هاتيك كلهن قوالي ومن كل حرك سلاما بفهرك الإله دول الليالي بعد أم الجميل ثم نساء بعد هاتيك كلهن قوالي ومن كل حرك سلاما بفهرك الإله ثم لما لم ثم لما نال الزياد عبر قاسم زاد قريش كل اقتيالي ومن كل حرك سلام بفحرك الإله ذول الذي فتكل بعض بعضهم عذبهم لا فنفسي من ياسر وبلالي ومن كل حرك سلام بفحرك الإله ذول الذي لا فنفسي بالمصطفى إذ أتاه عقبة مولما له ذا اختيالي ومن كل حرك سلاما بفحرك الإله دول الذي شد منهم أذى وما صرفوا عند أنب القدو والآصالي ومن كل خلق سلام بفحرك الإله دون الليالي هاجر صعب للحبوش وذا لم يروى وصعب كالجبال ومن كل خلق سلام بفحرك الإله دون الليالي بدع الله واستجاب دعاه صار كل العدا له كالإيالي ومن كل خلق سلام بفحرك الإله دون الليالي ثم ليلا الإسراء فيه ترقى ببراك فهذا أسفل وصالي ومن كل حرك سلام بفهرك الإله دون الليالي ودل في شانه دنا فتدلى ليس قرب المكان ففهم مقالي ومن كل حرك سلام بفهرك الإله دون الليالي مستحيل بالله حين وكيف وزمان أمري وأي استهالي ومن كل حرك سلام بفهرك الإله دون الليالي ليس يدري كنا لك القديم حديثا واجبا كالوجوب كل اقتالي ومن كل حرك سلاما ضيف حرك الإله دول الليالي ليس يدري كل القديم حديثا واجب كالوجوب كل الكمال ومن كل حرك سلاما ضيف حرك الإله دول الليالي ثم هذا النهلان عند مليك ذي الجلال فرد وذي إفضال ومن كل حرك سلام سلام بفحرك الإله دون الليالي ثم وفى قبل الصباح إمامي بحديث أباه آل الضلال ومن كل حرك سلاما بفحرك الإله دون الليالي ثم وفى قبل الصباح إمامي بحديث أباه آل الضلال حرق سلاما ضيف حرق الإله لولا الذي كذبوا ولا أديك سمي صديقا بتصديقه لخير الرجال ومن كل حرق سلاما ضيف حرق الإله لولا الذي شق بدرا له متى طلبوا وأبوا بعد شكه بانفصالي ومن كل حرق سلاما ضيف حرق الإله لولا الذي قسم إن ذاك شق يضع الله شق صدر الأمين بدر الكمالي كمن كل حرك سلاما ضيف حرك الإله طول الليالي قسم إن ذاك شق يضاهي شق صدر الأمين بدر الكمالي ومن كل حرك سلاما ضيف حرك الإله طول الليالي اللهم صل على سيدنا الفاتح لما وقلك ولخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
تزويجه خديجة بإذنها وإيمانها قبل جميع أمتي لما رأت علامة النبوة فيه بعد التجربة زي بيان auren shi ga Khadija da izininta da kuma imaninta da ta yi kahin dukkan al'umma ga baki ɗaya yayin da ta ga alamomin annabta bayan jarrabawa ta ta tabbatar da annabta a cikin shi raqabatu khadijatu izra'at fil lawmi badaran tawilaha bi ittisali sayyidatuna khadija ta kula da manzo Allah da kyau sallallahu alaihi wasallama sanda tagga wata ya surmuyo ya sadu da ita a cikin bacci jarrabadhu wa am'ana nazaran fihi bi sidqil akhbar wal idlali ta jarraba shi ta kyautata kallonta da dubinta a cikin shi sanda ta tabbata da gaskiyar laburburan da ake bata da kuma dalilan ta gani na tabbata annabta gare shi haɗabatuhu li nafsiha amana qabla jami'il aba'i wal anjali da ta tabbatar da gaskiya ta yi da amanar shi to sai ta neme shi aure ga kanta ta neme aure ta kuma da annabta ta zo da risala ya zo da wahayi ta ba da gaskiya da shi kahin dukkan uwaye da ‘ya'ya ga baki ɗaya حين جاء الأمين بالوعي في الغار فوافاها البدر روم الزمالي سند ملائكة جبريل يزو مشد وحي أتكون كوغوهرة shi wata maza Allah kenan sallallahu sai zo wurin Khadija yana neman a lullube shi da bargo faya ayunul hadi ala thiqil wahyi qadiman bi fi'liha wal maqali ita Khadija ita ce mataimakiya taimako ga mai shiryawa to ta zamo taimako kamar gimshiki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take taimako ne akan dokan nauyin wahayi da aikinta da zancenta kadiman tuni rubama ja al-mustafa wa huwa magammumun la'amrin fi wahihi mihwali da yawa manzo Allah abun zabi sallallahu alaihi wasallam zai zo mata yana cike da bakin ciki saboda wani al'amari mai ban tsoro na wahayin shi wa zaratuhu wa asana baya harunun lahu ayyadadu bil amwali sayyidatuna khadija ta ƙarfafi maza Allah sallallahu ta zama wazirin shi ta kyautata mashi a takaice dai yadda annabi haru da ga annabi musa haka khadija ta zamo ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ta ƙarfafe shi bil amwali da dukiyoyinta ya zo cikin littafin al-irshadatur rabbaniya da qawlil imam al-busairi ورأته خديجة والتقى والزود فيه سجية والحياء خديجة تالورا تاقم زع الله صلى الله عليه وسلم جسر الله قدن دنيا كنيا سنزمو دبيئة قم زع الله صلى الله عليه وسلم وتبع نشي خديجة تايق ديان أورا مزع الله صلى الله عليه وسلم saboda dan aminta warakatu ibn nawfal shi ya kwadaitar da ita ya zama shi warakatu tana cikin masu imani da Allah kuma ya kubuta daga al'amarin addinin jahiliya kuma ya san abu da yawa na ilimomin ahlul kitabi shi ya bata labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Hadija ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kunya yana da gudun duniya yana da jin tsoron Allah kunya ta zamo ɗabi'a gare shi wadda yake ba ta gushewa daga barin shi wallazi sajiyatun fi yani la tuzailu aslan abunda abu ya zamo sajiya ga mutum shine ya zamo ɗabi'a da Allah halicce shi ba ta gushewa abada wallazi yastamilu alil awsaf duna sajiyatin tujadu fi taratan wa ta'dimu fi ukhra wanda ɗabi'un suka zamo ba ɗabi'a ce bane wani lokaci a same su wani lokaci kuma ka ji ce mutum dan tara ne bai ci ko ku ai abu ya ce wallahi haushi aka bada koko na manta ne wa ta ha annal gama mata wa sarha azallatu minhuma afya'u kuma labarin yazo mata daga yaron ta maisara cewa girgije da ya taciya sun yi maza Allah inuwa duk inda yake shine rassan su so maza Allah inuwa al afya'u jamu fa'in wa huwa zillu shine inuwa amma hiya ita akhbaraha gulamuha maisara maisara shi ba ta labari ina abin da ya gani na girgije da ita ce sune manzo Allah inuwa madawamiya ya zama da mata ba manzo Allah kudi ya je kasuwanci zuwa sham kirada su raba riba akan al'ada abin da larabawa suka saba da shi na ba da kirada sai ta aika yaron ta maisara ya zama mai hidima ga maza Allah a hanyar shi zuwa da dawowa shine mai tsara ya bashi labarin abubuwan da ya gani a cikin wannan rana mai tsananin zafi ga girgije na tafiya sama maza Allah ne mishi inuwa sallallahu alaihi wasallam shine da yace algamama kuma ya ba ta labarin cewa itaciya sanne manzo Allah inuwa da rasanta kuma ba ta gushewa sai in ya daga na'am ثم قال رضي الله عنه وأحاديث عن نواد رسول الله بالباسها منه الوفاء كما تسامو labarai cewa ai lokacin aiko maza Allah sallallahu alaihi wasallam to cika wani alƙawali lokaci yayi yani wa ta haida al-khabaru wa hadithu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada khabara hal khabara wa kana warqatuhu alladhi akhbaraha wal qaila al akhbara anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko Muhammadu ibn Abdullah shi warakatu shine ya bata labarin cewa manzo Allah shine annabin karshen zamani wanda hu qad hana waqtu qiyam bin nubuwa wa risala kuma lokacin da za a aiko shi ya tsayu da aikin annabta da manzanci lokaci yayi saboda haka sai ta yi kwaɗe cikin ta aure shi wannan ya faru kafin annabta da shekara goma sha biyar sannan ya ce fa da adhu ila zawaji wa ba a sannan ba ya bulogul munal azki ha'u sai ta kira shi da kanta zuwa ya zo ya aure ta kuma sai ya tuna cewa ayan mace ta nemi mutum kamar wani aibi ne to sai ya kawo cewa wannan ba aibi ba ne kaifin hankalinta ne kuma al'adabi abin da ya kyautata hanyoyin da masu hankali ka bi don su ce magorinsu shi ne ya ce da labari ya zo mata cewa manzo Allah zai samu annabta da risala sai ta kira shi zuwa ga ya zo ya aure ta kuma sai ya yi riski cewa wannan ana iya gani ne aibi ne abun kuma kunya ne wurin mutane mace ta nemi namiji aure ta to sai ya kore wannan da cewa ta mamakin abin da kyautata abin da masu hankali ka bi don cimma gurinsu mai kyau wazakiyo shi ne azimul akali mai girma hankali idan ya ji motsin samun wata martaba da zai kai maɗaukakiya amma tana da wuyar samu gare shi to zai nemi hanyoyi da sabubba da dubaru wanda zai kai ga wannan martaba a kowane irin hanya ce to in wannan ya zamo aibi gare shi to amma tunda zai cimma gurin shi ba aibi bane gare shi da haka sai su yi dukkan dubaru za su yi da kuma abubuwan da yake ba a majin kyamarsu sannan cewa a tawo bebe ta hajjar da ilu wali zullubbe fil umur tiya'u sai mala'ika jibir ya same shi cikin ɗakinta shi mai hankali yana da jarraba al'amura in sun zo wato ita bayan abin da ya faru gare shi kogon hira to ya zo wurin hadin shi maza Allah sallallahu Alaihi wasallama jikin shi na makyarkata yana rawa saboda tsoro ya ce mata zammilu ne zammilu kurullube ne kurullube ne ta lullube shi har tsoron nan da ya kaji ya tahiya bashi sai ya ce ma khadija kinji kinji kinji abin da ya faru ina ji ma kai na tsoro kada ya zama ba mala'ika ba ne aljini ne ina jin tsoron bokanci ya kama ni sai ta ce mishi ta khadija ko kusa wallahi na rantsi da Allah Allah bai koya taka har abada saboda kana ɗaukar nauyi kana yin tsorori ka nema ga wanda bai da shi ka bashi kana garar baki kana taimako abubuwan da ka maye mutane na gaskiya duk da haka dai tsoron nashi bai natsa ba saboda maganar ta sai ta ce bai shi tsaya abokin nan naka da kake gani a kogon hira kana ganin shi yanzu ya ce e ina gani ga yanan sai ta kwara kanta da ta kwada kanta saboda jarraba al'amari in aljani ne zai matso ya zo ya shahe ta ko ya sakuma bisa kan in kuma mala'ika ne zai koyi ba za a gan shi ba don bai son ganin ta saboda haramun ce sai ta ce mishi kana ganin shi yanzu da ta kwada kanta sai ce a bani gani ne sai ta sake rufe kanta sai ta ce kana gani ya ce iganan ya zo sai ta san cewa mala'ika ne ba shaidani ba ne to haka ya ce don mai cikakken hankali bai zuwa ya faɗa abu sai ya bi da hankali ya jarraba sannan ya ce fa amma an hali khimara da ta dari a huwal wahayu am huwal igiba'u sai ta kware mayahin kanta don ta sani shi abin da ake gani take gani shi wahayi ne ko ko su ba ne irin na shaidanu alwahayu abin da aka yi da wahayi shine mala'ika wanda ya tsaye da kawo wahayi ko ko igima'i ne igima'i ko shi ne shaidan wanda yake tsaye da labarin bokanci sannan ya ce radiyallahu anhu faktafa inda kashfi har rasa jibrilu fa ma ada au da gada'u nan take da kwara kanta sai malaka jibrilu ya bace shi an bai dawo ba sai da an kame da ruhin kan nan da wannan ya bayyana gare ta sai ta san cewa abun nan da ta gani annabta ce shine sai yace sai hadisi ta gane cewa abun nan shine taskar da take ta kokarin samu da kuma kimiyya wanda take dubara ta samu daka ta auren maza Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta sai Atiku Abubakar As-Siddiq yazo ya musulunta bayan su Aliyu bayan su Zaidu Usman sannan sun zo shi Usman ba da Bilal bayan Bilal kaga sayyidina Abubakar Atiku dattijo ne dan kasuwa Aliyu na bi talib yaro ne karami Zaidu kuma bawa ne Usmanu dan kasuwa ne shi ma Bilal kuma shi kuma daga baya shi ma ya zo wa ata amirun wa talatu sadun wa zubairun ja'u li nadil sai amiru ya zo talatu ma ya zo da sa'adu da zubairu duka sun zo dan neman samun saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibn awfin ubaidatun wa sa'idun hamzatul amlas yawm al-qitali sana abdurrahman ibn awf sannan ubaidatu bin jarrah sannan sa'idu hamzatu al'amu baban maza Allah sallallahu wanda yake zakin ranar yaƙi wal imam al-faruq sannan sayyidina umar al-faruq umar al-faruq ba'adu atam ya zo masu ya musulunta ba'adu bayan wasu da yawa sun riga shi ya zo zakatifa yana mai koyi da bilil mustafa ga manzo Allah za a ti dali yana madaidaici da son adalci kada aladdin ba da islami haza bal ala za bi dini zil ifdali ka addinin musulunci ya ɗaukaka bayan musulunta wannan umaru saboda ana jin tsoron da shi da hamza aisha ta ce a'a da ya ki musulunta ai da an kashe shi umaru dai ya ɗaukaka saboda ya musulunta ba musulunci ya ɗaukaka don umaru ya bi shi ba ta ce bal ba haka ba ne alaza wannan umar ya ɗaukaka ne bidini da addini dal ifdali ma'abocin fifita wanda ya kama shi wani sa'un zato ne ɗaƙi wa ummul fadali ummul la'ayin madalin ifdali sannan mata ma ba basu a baya ba masu ɗamara wato mata ƙasaitacci mawadata 'yan asali su ba sun bi maza Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ummul fadali akwai ummul ayman al-mifdali mafibiciya ba da ummul jamili sun manisa'un ba da hadika kulluhun na gawali bayan ummul jamili ta zo ita ummul ayman ta zo bayan ummul jamili sannan mata da yawa dukansu masu tsadar sadaki sun zo sun bi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin nurul absar kala fi ummat tahqiqi ya ce na gani cikin sashen littafai sai da abokan al-siddiq da ya zamo yana kasuwanci saye da saiwa a zamanin jahiliya dalilin musulunta ta ya yi wani maholiki yana shan cewa ga rana ga wata sun soka a cinye shi sai ya kama su da hannuwa ne sai rungume su ya kai su ga kirji ne sai ya sako mayahi ne ya lullube su rana da wata sai ya falka ya tafi wurin masu a wannan ruhubananci masu bautan nasara yana tambaye su maganan mafarki sai ya zo wurin rahibin nan ya tambaye shi ga abin da na gani mai fassara sai rahib din ne ya ce mishi daga ina kake ya ce daga makka ya ce daga wata kabila ya ce bani taimi ya ce mi ashe a nan kame kake shakatuwa da shi ya ce a tijaratu fitarci dama ce mafarki yana dangantaka da waɗannan abubuwa mutum biyu ne za su yi mawarki iri guda amma kowane abin da aka da shi daban da aka ba ka fasarar mawarki sai ka san sunan mutum ka san dangin shi ka san da a ce ka san irin abin da yake sannan ka dibi abin da za ka fassara mishi da shi kuma kada ya zama kawai kana gyara samun sa'a zama kana da ilimi fassara mawarki babu ilimi ne yana cikin abin da ake ridda dan ƙarya ne kake ma Allah tunda ai Allah ne ka bayyana da wani abu to yan kace kaza ne ka fassara to kuma ka Allah ka ruhi ba na'am to da mai bayani sai ya ce to azabatin nan naka wani mutum ana ce mishi Muhammadul Amin kaga har suna zai bayyana a zamaninka kuma kai za ka bi shi kuma zai zamo daga cikin kabilar Banu Hashim kuma shi a annabin karshen zamani ba don shi ba ka sani da Allah bai halitta sammai ba da kasai da abin da ke cikin su da bai halitta Adamu ba da bai annaba ba da manzanni kuma kai ina gaya maka za ka shiga cikin addinin shi haka zama wazirin shi kuma ka zama khalifa ce bayan shi yace na samu kamanun da su ta a cikin lijila da zabura kuma ni na musulunta na ba da gaskiya da shi amma na ɓoye musulunci na dan tsoron nasara da aka ji wannan sifa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zuciya ta ta yi taushi sai ya bege zuwa ga son ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gabato makka sai kuwa ta san mai sai ya same shi da ba fa kanu hibbu wala su sa'atan arwayatihi yana ganin yana son manzo Allah kwarai kun bai ya hakurin rashin ganin shi ko da sa'a daya kullun zai zo ya zauna ya zauna har a tashi ya tahiyata kuma gobe ya dawo falamma tsara al'amru da al'amarin ne ya so kada da hu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wata rana manzo Allah ce mishi ababakar kullu yawmin taji'u ilayya wa tajlisu mai ala tuslim kai kullun za ka zo abubakar ka zo ka zauna tare da ni kullun tuwa ba ka musulunta sai abubakar ya ce in kunta nabiyan falabudda kamin falabudda laka min mu'jizatin ana annabi ba mu'jiza in dai kai annabi Allah da gaske ne to ka bayyana man da mu'jiza sai in bi ka sai manzo Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam amma ya kafika al mu'jizatu allati ra'aytaha bi sham wa abbarha laka rahib ah wata mu'jiza kake nema mu'jiza da ka gani a sham malamin su ya fassara maka baka yadda bane falamma sami'a zalika abubakar قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يجو أن مغانا شيء أبو بكر سي مسلم انتهى sannan kuma daga cikin mutane goma da an kawo bishara da cewa su yan aljanna ne to daga cikinsu sa'adu usmanu dalhatu zubairu sa'adu abdurrahman ibn aufin da su musulunta albarka abubakar ta hannun shi shi yasa ake so ga da'awa ya zama kowane jinsi akwai kaga shi yan kasuwa sun yi fahimtar ɗan kasuwa malamai sun yi fahimtar malami haka manoma sun yi fahimtar manomi to shi abubakar zaman shi babban ɗan kasuwa da tijo kuma wanda aka ji da shi daga cikin goman da aka ce yan aljanna ne kaga an samu shidda duk albarka ta ce shiddan nan kaga shi an na bakwai ga abubakar takwas ga aliyu tara sauran mayan mayan mutane ne to wurin dalilin shi musulunta sayyidina umar shi ne ko dalilin musulunta sayyidina umar an zo da hikayoyi da dama akan ce ya zo cikin dare duk inda ya je inda aka shakatawa cikin dare sai ya iska abokan basu nan to sai ya zo ka'aba sai ya dubara ya shige ciki daga ka'aba daidai inda mazalla ka kiyamun laili to sai ya dongajin qur'ani to wannan shi ya saukar da imani a zuciya ta wasu kuma sun ce a dalilin musulunta ta ƙwarai shawa sun haɗu suna shawara kan lamarin maza Allah sallallahu alaihi wasallam me ya kamata a yi sai suka ce da muna samu wanda zai je ya kashe shi duk a huta sai na umar ce a wannan aina da sauki ne kowa ya huta ku bari nisan ta in kashe shi ana laha suka ce lalle umaru kana iya mun ban maka sai rata ya takobi sai ya hito yana neman inda manzo Allah yake kashe shi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah na cin shi da sahabbai ne wurin gidan Hamza a gidan shi wanda ke kashiyar Safa da manzo Allah ya fita zuwa Safa da Umar ya fita zuwa As-Safa inda aka ce can manzo Allah yake sai Sa'ad ibn Abi Waqqas wancan ne da aka ce shi ya fara zubar da jini a cikin musulunci to sai sa'ad ibn abi waqas az-zuhri ya gamu da shi yace umaru sai ina yace ina so ne in kashe ki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad yace mishi kai tsururu kai lakantuwa kai kadan bisa ga kace ha kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zaka amince a cikin banu hashim da bane zaharata yan ka kashe shi sai umar ya ce mishi ah haka ne mini wannan magana ka ce na yi kaɗan ka ganka na ganin kai ma ka karkata zuwa gare shi ka rabu da addinin uwaye da kakanni a wata riwaya umar ya ce mishi ka ganka koko halan ka karkata ga annabi muhammadu ka ba da gaskiya in fara da kai in kashe ka kahin in ce in kashe kishi wancan na'am to a lokacin sa'ad ibn abi waqas an ce har sun fara faɗa da kokuwa ya san cewa shi ba zai iya da umar ba sai ya ce inni amantu bi muhammadin wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ka sani na shaida ba bauta da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammadu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya zare takobi shi ma Sa'd ya zare takobi kowa ya dauki zuwa ga dan uwa ne sun kusa a sarke majuna a kama yaki da takoba sai Sa'd ya ce ah to kai Umaru in kokari gare ka mi da baka zuwa kai wanga yaki da ƴan uwarka Aminatu bintul Khattab ko ko Fadimatu bintul Khattab sunanta ko Fadima ko Amina da mijinta Sa'id ibn Zaid dan Amr ibn Nufail dan wani kokari ne ga uwarka a ga ƴan uwarka ta musulunta baka zuwa da mijinta ka fara rigima da su in ka ci karhin su nan ka zo ga na waje sai ya ce a aslama kai sun musulunta ya ce kwarai ku sai umaru ya bar shi ya tafi gidan uwa ta amina ko fadima da gaugawa to da ya zo masu sai iske wani mutum daga cikin al'ansar mutanen madina suna ne hababun al'arati suna karatun suratu baha da hababu ya ji sautin umar dama tsoron umar ake ji sai ya ɓoye cikin ɗaki bai gan shi ba umaru ya shiga wurin uwa ta amina ko matu ya shiga wurinsu sai ya ce mata menene wannan gunaguni da nake ji kuna yi sai suka ce ba wani abu ne ba illa kawai magana ce tsakanin mata da miji kada shiga tsakanin mata da miji sai ce kun gan ku kila kun karkata ne suwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya uwa ta ce umar mi allahinmu in gaskiya ta zama cikin wani addini ba naka ba ai kawai ku sai umaru ya zabura ya kai bugu ga sa'idu ya damƙige mai dai sai suka zaburan majuna umar ya zama mutum ne mai tsananin ƙarhi sai ɗauki sa'adu ya kwaɗa shi da ƙasa kuma sai ya zanna bisa ƙirjin shi sai ya uwa ta ta zo ta tunkuɗe sai da na umar daga barin mijinta sai umar ya yanke ta mari marin da yake har ya sa jini na zuba ga huskarta da ta ga jini ga huskarta sai ta hushi ita ba ai da ya haɗa buce sai ta ce ya adu wallahi ya kai makiyin Allah ata da ne ala an ohid Allah kana buguna dan ɗina kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala ƙala ya ce na an buge ki zo kira ba wafi rawa da wata rawa ƙala ta ce ya umar an kanin haƙo fi gairi dinika don ɗai gaskiya ta zama cikin addinin da ba naka ba to ka ji gare ni a shaɗu Allah ilaha illallah wa annan muhammadar rasulullahi daga da aslamna mu musulunta Allah raga mai amfika a kan turmuza ma hanci ta yi hushi to fasna ma an da sanu ka yi duk abin da za ka yi mun musulunta to da umaru ya ji wannan magana gashi ya yi abin kunya ya buge suruki kuma ya haye ba ya haye dokin gaba ne kuma gashi ya yanki kaura ta mari har da jini haga dai abun babu dadi sai zuciya ta ta sanye nadama sai ya tashi daga saman kirjin mijinta ya koma gehen daki ya tsaya sai ya ce ku bani takardar da kuke karatu in gani sai dama shi umar ya iya karatu da rubutu tun cikin jahiliya sai watacce ba ne ba ka littafin Allah ya ce kai tonki bayaninki ya shiga zuciyata cewa gaskiya tana cikin inda ba addini na ba ba ni in gani ba ni in karanta kuma ina baki dukkan alkawali cewa ba zan ci amana ki ba zan bayan maki da abin kyata ta haruziya duk inda kika so ki take buwa miki da uwa ta ce mishi to ai kai najasa ne innaka rijsun kai najasa ne kafiri ba ka musulunta ba wa zai baka qur'ani littafin Allah fantalik faktasil ka ce kai wanka aw tawadda ko kai alalla fayannahu kitabun shi wannan wanda muke karatu littafi ne na Allah ba mai taba shi sai mai tsarki a mazakacewa sai Umar ya fita danye wanka to sai mala habab nu arata sai ya hito inda boye yace kina ba da littafin Allah zuwa ga Umar kuma kin san Umar kafiri ne tace ibashi zani ni ina fata Allah shirye da dan uwana kaga ita kuma zumunta ta motsa sai hababu ya koma ya boye Umar ya dawo sai ta bashi takaddan nan sai ga abin da ke ciki bismillahir rahmanir rahim taha ma anzalna alayka alquran litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول وإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأي نارا فقال لعليهم كسوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بقبس نوجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس دعا وأنا أخبرتك بالسبيل لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري abin da ke rubuce kenan ga takarda kuma ya fahimci ma'anar cewa daha ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka matsa ma kanka ba mu so kan ma da Qur'ani dan ka wahala ba mun saukar da shi ya zamo wa'azi ga mai jin tsoron Allah kuma abin saukawa daga Allah da ya halicci sammai da kasai ko kasai da sammai maɗaukaka shi ne wa shi ne arrahmanu Allah mai rahama wanda yake ya daidaita kan al'arshi don abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne da ma abin da ke tsakaninsu da abin da ke can ƙasan ƙasan ƙasa na can asara ko ka bayyana magana ko ka bayyana sani dai Allah sa abin da yake ɓoye da abin da ya fi ɓoye ɓoyuwa Allahu Allah la ilaha illahu ba abota da gaskiya sai shi lahul asma'ul husna sunaye kyawawa ko ka samu labarin annabi Musa ya zo maka san da ya ga wuta yace ma iyalin da ya da su ga sun haihu ga sanyi ga rashin sanin hanya ya bace sai ya hangi wuta ya ce ni na hanyi wuta ku zauna nan zan tafi wurin wutan nan kila in sa muku bakin wutan za a dosu na ga haske ko in samu shirya a shirya da ne ga bacewar da ne a kan hanya ko da ya zo sai an ka kira shi an ka ce ya kai musa ba wuta ba ce in ni ana rabuka ni ne ubangijinka fa halana alaika cire takalminka kai kana kware abu tsarkakewa shi ne zuwa kuma ka sani na zaɓe ka ka saurari ka ji abin da zan aiko maka ni din nan dai hakika ni ni ne Allah ba abin bauta da gaskiya sai ni ka ci gaba da bautata kuma ka tsaye da sallah saboda ambatona sai Allah ya shigar da imani cikin zuciyar sayyidina Umar Umar yace da na karanta wannan takarda sai nace sai Umar yace ya kamata ga mai wannan magana kada a bauta ma wani tare da shi a tsalkake shi da bauta shi kadai sai umaru kawai ya ce dalluni ala muhammad abin ban mamaki ku kai ni wurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mala hababu da ya koyi wanda ya ce ka a bashi takarda ko da ya je zo har ka arziki ce za a sai maza hito inda ya koyi ya gane shi na da aminci da hababu ya ji magana umar sai ya fito daga ɗakin da ya koyi sai ya ce abu ya umaru فإني أرجو أن تكون سبقا فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ya umar ka cika da farin ciki ina kaunai ya zamo addu'a da manzo Allah ya jiya ta riga samun ka bisa ga Abu Jahl kala manzo Allah ya ce jiya Allahumma izzal islam bi Umar ibn al-Khattab aw bi Abi Jahl ibn Hisham Allah ka karfafa addinin musulunci da musulunta Umar ibn Khattab ko ko kasa Abu Jahl ibn Hisham musulunta wa zakara Daruqudni anna Aisha qalat yace Aisha ta ce inna ba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah cewa yayi Allahumma izza Umar bil Islam Allah ka karfafa Umar da ka sa musulunta ba wai cewa Allahumma izil Islam da Umar ba ta cewa mutum ne ya zama shi zai karfafa addini sai dai rikon ka da addini ya karfafa ka لأن الإسلام يعز dan musulunci shi ke girmama wani wala yu'azzu ba shi ake girmamawa ba fa qala umar umar yace ya khabbab in tarikbina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam hawabu da mu ka kai mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qama khabbab wa sa'id ma'ahu hatta ataw hatta atawa manzila hamzata daril arqam allati bi'as bi'as sabah sai hababu da sa'idu da wanda aka da su suka tafi hatta a tau har suka zo gidan hamza san darul arkam kasan safa suka kwankwasa kowa sai sasin sahabai ya hito sai ya dibi tsagen da ke ga kofar nan sai ga sai da na'umar sai hankalin shi ya tashi sai ya koma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah haza umar na'uzu billahi min sharri yadda bai bude oh bai ce ya rasulullahi ga umar nan ya muna takakka muna nema Allah ya tsare mu daga sharri shi to kaga da ana sallah daji abu ya zama jidali an dawo darul arkam har an rohe gida kuma a biyo su to zaka tura ta kai bango manzo Allah zai tsaya yanzu shi da kai ne zai fada tunda su suna tsoron Umar فقال ماذا الله يتي افتحوا له الباب فإن جاء بخير قبلناه وإن جاء بشر قتلناه ماذا الله يتاش cikin hushi ya tasamma kofa shi da kai ne yace ku taimata abu da mai kowa abu da mishi kowa yan alheri ya kawo shi makarbai in sharri yazo da shi zan za mu kashe shi kaga ya taso shi zai kashe shi da kai ne in dan sharri ya taho ففتح الباب لعمر ففتح لعمر الباب sai aka bude ma Umaru kowa fada khala sai Umar ya shigo da shi da sauran mutanen nan fastaqbalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahni dar maza Allah ya tare shi tsakiyar gida bai jira ba fa akhadha bi majami'i thawbihi wa kamal safi ya hada da gehen tuha ne sama da takobi ne yan murde wato ya ci mai kwala yan maƙe shi da shi da abin da ya ɗauka takobi ne rataya wafi riwata a wata riwaya ko a haza sa'idahu wa hazzahu da zuwa ya kama damce ne ya murde ya girgiza ya ji kashi ne zai tararrace farta da umar ya kama makyarkata haibatan li rasulillahi dan kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take wa ajlasahu maza Allah ya zaunar da shi ya zauna faqala yace amma anta bi muntahin hatta yunzila Allah bika ma anzala bil walid ibn mughira yani al khizya wan nakala Allahumma hadha umar al khattab Allahumma izza din bi umar al khattab da ya murde shi ya zaunar da shi yace Umar ba za ka hannu ga abin da kake ba sai Allah ya saukan maka irin abin da ya saukan ma walidi dan mugira yana din sai Allah ya kunyata ka ya maka azaba sai ce Allah ga umarul khattab Allah ka girmama ka dauka musulunci da musulunta umarul khattab fa qala umar ba sai ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa kabbara ahlud dari sai mutanen gidan nan suka daga murya suka yi kabbara ta kabiratar sabiha al masjid kabbarar da har na cikin masallaci sun ji wannan kabbara a wata riwaya an ji kabbara ta hage hegen makka to can sai ga ana ɗiban ruwa ana ɗiban ruwa ana zuwa a gewaya ana alalla ce me za a yi an ka ce alalla a yi sallah ya ce ya rasulullah alasna alal haiki in mitna wa in hayina ya rasulullah ashe ba mu zama mu addasa gaskiya ba mu mutu ko mu rayu mai rai kada yace bale haka ne mu addasa gaskiya wallazi nafsi bi yadihi inna qadal haqqi in mitum wa in hayyi wa in hayyitu manzo Allah ce na rantsi da wanda raina take ga ikon shi kuna kan gaskiya ko ku mutu ko ku rai fa qala ce fa fimal ikhba to dan me muka boyewa in za mu yi ibada yace dan ka musulunta yanzu da dazun ne ai ko ake ji mu tsoro a wata riwaya yace ya rasulullah ala wa nukhfi dinana wa nahnu ala al-haqqi wa hum ala al-batil dan me za mu ci gaba da koyon addinin mu a bisa gaskiya mushrikai su a bisa bata faƙala sai maza Allah ce ya umaru illa ƙalilu mu kana gani muna ‘yan kaɗan mu ‘yan kaɗan ne su adda yawa wa ƙadira aita malaki na kuma kaga abin da muka gamu da shi na cuta faƙala umar sai umar ya ce wannan zai ba su kabil haƙƙi na rantse da allan da ya kuka da gaskiya la ya buƙa majalisun jalastu fihi bil kufri illa jalastu fihi bil iman wani wurin zama da na zauna da kafirci ba zai saura ba sai na ta na zauna wurin da imani da ce to kana iya ba kai sai ya ce a yi sahu biyu dama hamza haka aka ji tsoro shi kuma hamza ya ce dama mai sha'awar mai sha'awar farauta ne ko da yana wurin farauta aka ɗauko a mahaifan nan da aka aza mishi yana sujada ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo ana dariya yana dawo farauta sai wani ya mai tsogumin cewa yau abul hakam ya yi ma ɗan wanka wulakancin da ba ta ɗaumar shi ba kaji kaji kaji kaji to cikin wushi ya zo ka ba ga su abu jihar zanne sai ya kwaɗa ma abu jihali garkuwa da an gare shi bakan shi da an gare na halbi ya kwaɗa mishi kai sai kai ya hoshe sai jini to ga al'adar jahiliya abin da ke so ya ce in kana babba duk abin da ɗan uwanka ya saboda kai za a kyale shi to yan ku dan uwanka ya taba mutane aka taba shi to kai an baka da girma kenan shine yanzu Abuja Abul Hakam yanzu ni ban da mutuncin da za a raga Muhammadu saboda ni wannan da ni kuke ne ake so a ce mutunci da haka ya kwada mishi bakanai kai ne ya hoshi to kuma ga addinin jahiliya Abu Jahal bai da gaskiya ba zai iya tabaka komai ba dan shi ya jagoranci aka ci mutuncin dan uwan Hamza sai ce to in ma dan ta wannan ni hamza ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba kwana uku sai ga sayyidina umar ya musulunta da haka ana cikin jin tsoro ba ya musu komi sannan sai ce hamza ya tsaya nan a yi sahu a yi wani sahu ni zan shiga cikin sayyidina umar aka zo aka yi sahu ba an yi alullah da hamza da sai na umar suka zama zakiru sun kai ta ba da zikiri sun kai ta ba da zikiri manzo Allah kuma yana gehe yana kallon su kaga wata hikima ta iya tahiya da mutane ko wani mutum yana da baiwar da Allah ya mai to dan kana shugaba ba daidai bane ka kasa fahimtar baiwar da Allah ya mabiyanka kai unwani da su inda ya dace kaga umar yanzu kai musulunta amma gashi an bashi komanda yanzu yanzu an bashi komanda kuma yaƙi za a yanzu yanzu kuma za Allah ya koma ana tare da su cikin biyayya ga sayyidina Umar ibn Khattab saboda adalci irin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci shi ba halin shi hasada ba inji mai infilaji ci dan ba halin shi hasada ba da yace ya za ai yace bare kawai ka gani yace ga ina kallo sai yace Hamza ko matan sai yace ayi sahu ku ku tsaya wanga wanga sahu ni zan shiga gaba an ka shiga gaba gida na ruhe suna ba da zikiri ana ansawa suna ba da aka yi caji ya ce a buɗe gida ya ce ku zo mu ce ka'aba mai sallah ga ɗakin Allah muka sallah cikin gida ruhi ku zo mu ta mai sallah su mu sha suna jira kawo masu kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna sai da Umar ya ce zai yi jihadi ya kawo kai sai ga zabo zakiru ba ba musulunta kaɗai ba ya zabo zakiru yana ba da zikiri ana ansawa ana ba da zikiri ana ansa ko shego da gudu ya ga umaru ya ga hamza ce harka ta ɓaci ai musulunci kuma ya karhin mu yanzu suka tahi haƙƙin din ka'aba to kuma kaga hankali na sai da na umar dan babba ya baka dama to ka san kana da iyakarka inda ya kamata ka tsaya da an ka zo masallaci sai jazba ta dakata aka dawo ga suluki ce ya rasulullahi shiga ka ba musalla da haukar da nan ta jazba kawai sai ya shiga ya ce sallah zai bayar to kuma ko sallah ma ba iya mata kun amma da aka zo ya ce ya rasulullahi ba mu sallah an kawo bakin nashi iyaka sai ya koma cikin sahu wanda Allah ya shiga ya ba da sallah sallallahu alaihi wasallam to nan ne hankalin quraisha ya tashi to kuma suna ga masalla sai hamiya jahiliya ta dawo an ka ce wannan ai reni ne ku bi su da jiwa a biyo su da jiwa da bugu an ka wace da gudu an ka koma an ka rufe gida an dai ga cewa yanzu addinin Allah ya kai ga zahitu ili ba magana boyo ko koyi ko kakkoyi an sai yanzu ku musulmi ne Allah ya taimake mu sai suka hito cikin sahu biyu shi guda Hamza na jagorancin sahu guda suna da murya sai ka ce murya injinin nika ana zikiri ana ansawa ana zikiri kawai ana nika sai har suka shiga cikin masallacin Ka'aba a Quraisha da Kajira sai suka hangi Umar da Hamza to nan sai bakin ciki mai ƙarfi ya ruhe su wanda ba su taba irin wannan bakin ciki ba to nan ne suka tunzuka duk wata lallabawa ta kare shi wanda yake dama tuntun yake so a yi tsauri ana cewa a dai bari yace a zo mai takar to in an taso ku ce ba komi to ga inda ba komin ta kai mu sai ku hudu wanda za a yi da muhammadu yanzu alaihi salatu wasalam ya ce yanzu kun san ya yi ƙarfin ku tun ana iya murƙushe abu kuna a yi haƙuri ba ku to ga ba komin nan shi da aka shawarar cewa to yanzu duk wanda an ka samu dama a yi ƙoƙari a halaka su kawai shi kuma a tai a same shi shi kan shi ma a kashe shi a huta to daga nan sai Allah ya ce ya kamata ya hijira ya koma ta Madina saboda an gama shirye-shiryen da ake yi izdiyadu quraishin fi adawatihi بازدياد الأصحاب وفتكهم بالمسلمين المستضعفين والهجرة الأولى إلى الحبشة نم زي من بيان قارو قريشا ودكار كييس دمزا الله صلى الله عليه وسلم سبو دكارو صحبيشي دكما كشن جيلا da suka wa musulmi masu rauni da kuma bayanin wasu musulmi da suka hijira zuwa habasha ثم لما نال الزياد أبو القاسم زادت قريش كل اغتيالي sannan lokacin da abul qasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu karuwa cikin karin sahabbai su ko quraisha sun ka kara dukkan mugun dubara da kashin gila ga sahabbai masu rauni fatakul ba'da ba'dhum azabuhum la fa nafsi min yasirun wa bilali sun yi kashin gila ga sashi kuma sun azabtar da sashi ya ce ya bakin cikin raina daga abin da ya samu yasir da iyalin gida ne da kuma bilal lafa nafsi bil mustafa iz atahu uqubatun muliman lahu zakhtiyali ya bakin cikin raina da abin da ya samu wanzan Allah abin zabi sallallahu alaihi wasallam sanda uqubatun abi mu'aydin yazo mashi yana sa shi jin radadi da abubuwan da ya maganganun banza masu ciwo yana takama yana abin da ya gada maka maganin ya buwaya shadda minhum azan wa ma sarrafuhu an du'an bil gudu wal asali cuta ta tsananta daga shawa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma basu juyar da shi daga barin kira zuwa ga Allah ba safe da yamma hajaran sabulil habushi wa daha lam yarufa wa sabatun kaljibali wasu sahabbai sun hijira zuwa habasha amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hirgita ba haka yake kahe sai ka ce duwatsu fada Allah fastajaba du'ahu sara kullul ida lahu kal iyali ya dage da ya ta roƙo Allah Allah bashi nasara akan musulunta mutane dan shi ba wai sai kai halaka su ba ba san yake in abin da kai ka so su fahimce shi su karbi kira dan su cira ya ka abin da yake so kenan ya ta roƙo Allah Allah ko ya karba addu'a shi sai ga dukkan makiya sun koma suna biya gare sai ka ce iyali shi ya zo cikin nurul absar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zarce yana ta kiran mutane zuwa ga Allah boye saboda ba ai umarni da ya bayyana ba wanda ya nuhin sallah zai tafi cikin wani kware da kwaruruwan makka ya ɓoye saboda ya sallah ya ɓoye makafirai ana nan dai har wasu jama'a na kafirai suka tsinkaye su suna sallah da sa'adu na biyu wa ƙasin cikin jama'an musulmi suna sallah cikin wani kware sai suka yi masu musu suka aibanta masu abinda suke aikatawa har suka yi yaƙi da su sa'adu ya bugi wani mutum ya mai roce shi ne farkon jinin da aka zubar cikin musulunci a lokacin da manzo Allah shi da sahabbai suka shiga darul arqam suna masu tsora da sallarsu da ibadar su har Allah ya horo da a bayyanar da addini ya shirya da Umar zuwa ga musulunci bayan musulunta hamza da kwana uku a shekara ta shidda ga annabta akan zance wanda yake mabayani muddar da suka suna koyon sallah da addini shine shekara uku a wannan lokaci sha sun zamo suna cutar manzo Allah shi da kanshi alaihi salam da kuma duk wanda ba da gaskiya da shi sun kawo hadde ta kai sun azabtar da jama'a masu rauni da yawa kamar Bilal da Khabbab ibn Aratti da Ammar ibn Yasir da Yasiru baban shi da uwa ta Sumayya da dan uwa ne Abdullahi shi da Yasiru a nan wuri mishi azaba nan ya rasu Abuja da shi kuma yasa aka bude mai kawafin mahaifiya ta Sumayya ya soke ta da mashi gajeje ga farjinta ita ma ta mutu ita ce farkon shahidi a musulunci saboda yawan cutar ƙwarin shawa ga musulmi masu rauni jama'a da yawa daga musulmi suka yi hijira zuwa habasha da nuni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jashi ko ya girma masu mutanen makka suka nada delegate aje da hadiya da corruption da an so su da jashi ya ce ba za su zaɓe ni cikin duniya ba ni ko in tozarta su ba zan ba da su ba daga cikin wasu kai hijira akwai usman ibn affan radiyallahu anhu akwai matar shi ruqayya diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hikima sai na usman matashi ne wanda yake mai kudi kuma ya iya kasuwanci sannan mai rabo cikin kasuwanci za a yi hijira ya kamata a hada su da wanda yake yana iya dubara wanda za a yi kasuwanci a dogara ga kai sannan kuma ita ruqayya da ya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun da haka ta ta yi an san cewa abun nan ya imani da gaskiya tun da haka ɗaya ta ya bayar da mijinta da ya hana kowa zuwa sai a ce kawai ya yi dubara ya tura su ga halaka shi ya zama na gida sannan ruƙayya an ce suna cikin matan da adda kyau na buga misali shi ma usmanu na fana haka nan har ma ana waƙe irin na raha cewa baka taɓa ganin mata da miji kyawawa na buga misali ba irin ruƙayya da usmanu na fana da labarin fitar su ya kai wurin kwarai shawa sai aka nada delegate suka fita suka bi sawunsu ba su same su ba ko da mutum guda sai da suka kai gida aka dawo aka samu tsaraba mai daraja aka kai mashi sarkin habasha da sauran malaman da gehen shi ba da ci nasara ba wannan ita ce hijira ta farko daga hijira biyu da aka yi zuwa habasha an yi ta ne cikin watan rajab shekara ta biyar ta annabta bayan sun zauna habasha ba su kai wata shidda ba sai suka samu labarin cewa mashirikai sun yi sujada tare da sujada maza Allah sallallahu alaihi inda ya karanta suratu wa najmi to sai suka yi tsammanin su musulunta abunka da gida sai sun ka dawo da sun ka dawo kuma sai abu ya tsananta manzo Allah ya ce a koma hita sa koma hita babul isra summa laylal isra'i fihi taraka bi burakin fa hadha asfalu wisali wato in an hito nan Abu Talib na taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana raga mai saboda shi ta kuma cikin gida akwai defense defense minister ta mata Khadija saboda ita ana raga mishi to a wannan shekara Khadija ta rasu Abu Talib ya rasu sai zama cuta ta yawa ga masu rauni kuma shi kanshi maza Allah ne mai gani gani to sai ya tafi Saqif da ya tafi Saqif tsammanin ya samu babiya aka mishi tsananin wulakanci aka ji mai ciwo ya dawo to daga nan dai sai da abu ya yawa shine sai Allah ka mishi Isra'i dan lallashin zuciya cewa ba mun bata ba ne kun ba haushi nake da kai ba aikin ne irin haka yake hankalinka ya kwanta sai aka ta da shi isra'i da mi'raji wato labi shanihi da na fata dalla laisa gurbal makani fafan makali sannan daren isra'i manzo Allah ya hauhawa cikin shi da buraka ya samu mafi tsalkin saduwa da Allah subhanahu wataala ka karanta ya kusanta ya ƙara kusanta fakana ƙaba kusani au adana a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ka fahimce ni ba wai ina nuhin da na fata da Allah kusancin wuri ba ya matsa ya matso har zuwa mm-mm, ba shi nika nuhi ba mustahilun billahi ainun wa kaifun wa zamanun amrihi wa ayyustihali ainun ina Allah yake wa kaifun kaka Allah yake wa zamanun da zamani a ce zamanin kaza Allah yake yi kaza to mustahilun wannan duk ya kuru fillahi ga Allah amri na rutsi da mahalarcin raina wa ayyustihali mutakar koruwa in na ce maka ya kusanta ga Allah ba wai Allah na can maza Allah na can yan matso ya ƙara yan matso har sun kaɗi ba haka gari ba laisa ya dare kun halakari mai hadisun wajibin kalwujudi lul kabali hadisun fararre laisa ya dare bai sanin kun halakari mai haƙiƙanin mara farko kullul kamali dukkan kamala wajibin wajiba ce ga Allah kalwujudi kamar samuwa ثم هذا النهلان عند مليك ذي الجلال فرد وذي إفدال manzo Allah da ya ta Isra'i da Miraji sannan ya samu kyauta irin kyautar sarki wurin mamallaki ne Allah ma'abocin jalala makaɗaici ma'abocin fifita wanda ya so da fadalate sun mawafa kawular sabahi bi hadisin abahu ahlu dalali sannan shugaba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo maka kayan asuba da maganar da batacci sun kaki saurarenta kazzabu wal atiku sun miya siddiqan bi tasdiqihi li khairir rijali kazzabu sun kareta manzo Allah cewa ya isra'i bai koce musu ya mi'raji ba isra'i tahiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis dawowa daga baitul maqdis zuwa makka sha isra'i mi'raji ko daga Baitul Maqdis aka kawo injin suka hau zuwa mustawa zuwa inda ya gana da Allah to inda yace sun kareta cewa ya ta Baitul Maqdis amma shi Abubakar As-Siddiq Abubakar Atiku an ce mai Siddiqan bi tasdiqi saboda gaskatawa ta li khairir rijali ka fiyayyan mazaizi wai da ya dawo ba na ce wai ba da ya dawo daga Isra'i sai ya zo ya zauna kofar gida cikin bakin ciki da damuwa ya san ya faɗa za a karyata shi kuma dole ya faɗa yana nan zaune sai Allah ya tangado Abu Jahl yana garambubuwa ta da sahi sai ya gama za Allah zan sai ya dawo wuri ne sun ka gaisa ya Muhammad ibn Sabahan akwai labari yace yau ko labari sai ya zauna yau labari yake yace ba ni labari isha yace an tahi da nije da dace na kai ka yace baitul maqdis yace kuma ka dawo mun ka waye gari tare da kai tayya wata biyu yace yace shin har ka ga Muhammadu ne kan rena ko ko kana gawa in do an taru yace tayi kira ruwan za kira zan ga musu to dama yan Allah na sun bayar da ni'ima to in mai hasada ya zo to shi zai ƙara wannan bubu ta wannan ji hasada ga mai rabota ki shi shi an maki shi abbasa musulunci to yanzu shi zai taya hau duci yana shile da kai ne a zo a ji manzo Allah ya Isra'i an ka zo an ka taro ya to ga sun zo faɗa musu manzo Allah miƙe ya ce jiya da daddare an tahi da ni Baitul Maqdis an ka dawo da ni kahin kullu alfijiri da wani ya tada baki wani ya buga kirji wani ya buga kai ana sallan lami wai ƙarya ya kai aka ce to ku kira abubakar shi dan sarkin cewa da gaske ne yau yayi wanda ba ta dunkuwa aka zo abubakar me yasa kira na dan uwanka ya hado ta magana ko kai dan sarkin da gaske ne yau an wuce ka yace min yanzu kai kana gaskata shi ya ce ya ce kaza kaza ya dawo sai ce shin ya hadi an kace shi to inda ya hadi gaskiya ne to haka aka so inda hadisi ya inganta to kaka tsaya bincike da hankalinka manzo Allah ya ce kaza to ba magana wai sai in ka gane ko in ka yadda ba ma yadda ka aka fida ba inji wani malami ko ka yadda ko kakka yadda haka take yace sai manzo Allah ya ce mishi Abubakar As-Siddiq to shine sai suka ce to babu sifar Baitul Maqdis sai Jibril ya bayyano mai da shi ga yana kallo yana kallo yana sifar ta suka to kama dai ta yi daidai amma a ce ka ta ka dawo babu ya gaskata ka wafi tafsir jalalaini fayannahu sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya ce an kawo mana buraka miya buraka ya ce dabba ce fara ta hijaki tsawo amma ba ta kai alfadari ba kuma tana ɗora ƙafa ta iya ganinta ya zo cikin harshe tusawi ga tafsir jalalaini ya ce ai ba da an ja a jibrilu mika'ilu ma huma malakun akharu wannan an hau buraka bayan yana kwanciyar shi jibril ya zo da mika'il da wani mala'ika na uku suka ɗauke shi suka kawo shi wurin rijiyar zamzam suka kwantar da shi suka bude kirjin shi tun daga kirji ne wurin zuciya har zuwa ƙasa ga ciki ne suka fitar da zuciya ta suka wanki uku sannan suka bude ta suka cika ta da haƙuri da ilimi da yaƙini da musulunci sannan sun karuhe zuciyar suka ruhe kirjin nashi suka buga mishi khatimin annabta tsakanin kawudin shi guda biyu sannan aka kawo buraka da rufu abu buraka an same ta daga walƙiya saboda saurin tafiya ko kuma a saboda kyalkyali saboda kyawanta da tsarkin launinta shi burakar da aka isra'i kashi da miraji wanda aka tsaya can aka hau inji aka yi miraji yana cikinta buraka dubu arba'in da aka yi suna kiwo cikin aljanna wadda yake an yi tattalinta saboda irin rana ta yau ta zuwa isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na hau ta tafi da ni har na tai baitul maqdis sai na daura dabban nan tawa ga wani zobe inda aka ce daga baya nan ne annabawa suke daure dabbobin su in sun zo sannan sai na shiga cikin masallaci na yi sallah raka'a biyu to wurin sallan nan duk wani annabi da manzo an tara su farko zuwa ƙarshe sai jibril ya zo ya kira sallah ya ce ina hangen adam shi za a sa mana limanci ko ibrahimu ko musa ko isa ko nuhu bayan an daidaita sahu sai jibril ya ce ya muhammad zo ka ba mu sallah wanzu allah ya shiga ya ba da sallah shi da cewa shine shugaban annabawa ga baki daya kuma addini shine addini kuma makka ta kuma ce headquarter addini yanzu ba baitul maqdis ba ya shiga ya ba da sallah da aka gama sallah sai Allah ya ce mashi ya Muhammad wanda ka gaina annabawa ne da manzanni ba wanda baya nan wurin da haka ka tashi ka tambaye su akwai bambanci tsakanin abin da na aiko ka da shi da wanda na aiko su da shi ya ce Allah ai ba musu nake ba na tabbatar da ɗaya suke ya ce to dan dai ka sani sannan aka zo mishi da raf raf wanda ya ɗauke shi da jibril aka tafi zuwa mi'raji inda aka anso sallah yace na shiga ne sallah raka'a biyu na hito jibril ya kawo mani ƙwarya ta giya da wata ƙwarya ta madara shine nono yace zabi guda na zabi nono na sha ga wata ruwa an ce da kuma na ruwa sai ce ka dace da fitira tun da ka zabi nono to wurin shan nan sai ya sha sai ya rage sai ce ka da ka shanye duka da al'umma ka ba mai shiga wuta ce kawo in kara ya ce a ya ishe ka haka da waɗannan sauran da aka bari suka shirin shiga wuta Allah ya kiyaye mu ya ce da ka zaɓi giya da al'umma ka sun halaka da ka zaɓi ruwa da al'umma ka sun halaka da nuciya wannan kuda sun zama fasikai ya ce ka zaɓi nono ka dace da fitira shine asalin halitta ta Allah wadda take da imani wafi hashiyar sawi cewa jibril ya ce mai da ka zaɓi giya da al'ummaka sun ɓace shi ne sun halaka ba wanda zai bin ka yan kaɗan daga ciki wata ruwa kuma su ce koran nan guda uku ne ruwa shi ne na uku jibril ya ce da ruwa ka zaɓa da al'ummaka sun nuke cikin ruwa irin abin da ke faruwa a borno allah ubangiji shi yayi allah a doke su bala ya doke muna irin namu kuma da muke ciki allah mai musu da alkhairi na'am yace sai aka hau hawar da mu hayo da cikin sawi an hau hawar da su bayan an kawo musu mi'raji aka dora shi akan wani dutse akan baitul maqdis wannan shine sullamu law ashru maraqil yana da matakala guda goma ɗayan su azurwa ɗaya kuma na ɗayan su na zinariya ɗaya kuma na azurwa gehen shi ɗaya na yakuti ja gehe guda ya koti fari an bai can baki da lu'ulu'i bakwai daga cikinsu matakan nan na samai guda bakwai ne na takwas shi ne a sidratul muntaha na takwas can ne aka ce mu alkursi na goma shi ne zuwa al'arshi da suka hau in suka da suka yi nuhin hawa to sai matakala ta farko ta duniya ta farko sai ta sauko suka hau kaga ba duka ya sauko ba da suka ce da biyu da suka je ta daya sai na biyu ya sauko suka hau da ya suka gama sai na uku ya sauko haka dai guda guda sai suka hau sai ta tayi da su zuwa inda take tsaya bakin tasharta sannan sai tu ta sauko gare su haka dai haka dai har suka kai zuwa da yace zuwa sama ta daya sama duniya ayo cikin hashiyatu sawi yace ita an yi ta da mawuj makafu kun gane amma wanda an ka kame ta biyu an yi ta da marmar bai za farace ta ku an yi ta da hadid bakin karhi ta hudu ko da jangaci ta biyar ce aka yi da azurfa ta shida an yi ta da zinari ta bakwai yi ta da yaƙutiya kursi ko aka yi da yaƙuti fari al'arshu aka yi da yaƙuti ja ƙohohin sama dukkan su na zinariya ne makollinta ko na haske ne abun buɗa shi ne ismullahi azam to da muka ta yi sama ta ɗaya sai jibril ya fi da abu da kowa sai aka ce wa ne ne ya ce ni ne jibril aka ce wa a tare da kai kake neman a buɗe maka kowa to jibril in ya zo tunda shi ma haske ne bai tsayawa neman irin ne kawai sai ismila al'azab sai ya wuce ɗan gida ne to amma tuna gaya da baƙo gida ko an san ka ko gidanka ne in ba kai kaɗai ba ne tsaya kai sallama ka ce tare da da baƙo mu shigo kada kai sallama bumurin ka faɗa ba za a kanka mutu jiki yadda ya kamata ba yadda ba ku haƙe to sa ganka da ba ka kunyata su ko kuma wani sirri da ba su a gani ce tare nake da baƙi ko tare nake da baƙo in shigo sai a ce shigo aka cewa tare da kai kake neman izini ya ce tare nake da muhammadu to ka ga madadin a ce wani muhammadu ila wa kad ursila an aika mashi ne kaga ashe ko da ba a san shi ba da'if da saqif da makka ashe sambai an san shi Muhammadu manzon Allah ne cewa kadar usli an aika mai yace ya aika shi sai aka bude muna indi ba sai gane da Adam annabi Adam kaga sun hadu can baitul maqdis dukkan annabawa kuma yanzu ga su ya dora gama da su guda guda guda guda kuma kaga ba mafarki bane ashe ana ganin annabawa da ransu ashe ba su mutu ba sai annabi Adamu ya mana maraba ya ma addu'a da alkhairi yace madalla da dana na kirki madalla da annabi na kirki sannan aka hauda mu zuwa saba ta biyu ya nemi abu da kowa aka ce wane ne yace jibril aka ce wa tare da kai yace muhammadu aka ce an aika mai ne yace an aika mai aka bude mana sai ga daya biyu na gongo yahaya da isa suka yi mana maraba suka yi ma addu'a alkhairi aka hau da mu zuwa sama ta uku jibril ya bada abu da kowa aka ce wane ne ya ce jibril aka ce wa tare da kai ya ce muhammad ila aka ce an aika mai ne kala ya ce an aika mai aka buɗe mai ga mu da annabi yusuf kuma sai muka ga an ba shi rabin kyawu shi rabin ɗaya shi ne aka raba mu dukkan halitta ga baki ɗaya amma kyawun manzo allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan kyawun na yusuf ba ne wanda aka ba yusuf wani yanki daga ciki don shi kyawun maza Allah sallallahu ba ‘yan makowa shi ba cimunar za'un an sharikin fi mahasinihi fajau har husni fihi ga rumun kasimi shi maza Allah abin zaka kewa ne daga barin abokin tare a cikin kyawun shi jauhari na kyawu da a cikin shi bai rabuwa a raba a ‘yan mawani lalle haga an ruhe shi da dalala shi yasa zaka ce to in haka ne me yasa mata suka ga annabi Yusuf suka donga yankan jikin su ba su ji amma shi ga manzo Allah alaihi salatu wasallam suna zuwa hasu da me shi sai sai na Umar in yazo sannan su sheka da gudu a shige cikin gida sai shi kyawun Yusuf tsabar jamala ce shi kuma manzo Allah an sa jalala an rufe jamalar da shi sallallahu alaihi wasallam ya mini maraba ya man addu'a da alkhairi aka hawa da mu zuwa sama ta hudu ya bi da abu da kofa wane ne kai jibiri wa tare da kai muhammadu a aika mai ne an aika mai aka buɗe muna sai ga annabi idris annabi idris shine farko wanda ya ɗonka tuha kayan haka suna sa watu ne ya mana maraba ya mana addu'a ta alkhairi aka hawar da mu zuwa sama ta biyar ya bi da buɗe kofa wane ne kai jibril wata da kai muhammad a aika mai na aika mai aka buɗe sai ga mu da annabi haruna a wasu cikin riwayoyi sai ga rabin gemin annabi haruna baki rabin shi fari wato inda dan uwa ne haruna ya annabi musa ya kama gemin shi yana ja saboda bautan mar'ida banu isra'ila suka yi to shi ne sai ya fari wannan kuma ga alan bakin shi sanda musa ya zo ya same mutanen shi sun bauta ma maraki annabi haruna ya mana maraba ya ma addu'a ta alkhairi aka hau da mu zuwa sama ta shidda jibril ya bada abu da kofa aka ce wane ne yace jibril tare da wa kake ce da muhammadu a aika mai ne yace aika mai aka bude sai ga mu da annabi musa a wata riwaya kuma gehe ne akwai wasu yankin jama'a daga mutane ne ko da maza Allah wuce shi sai annabi musa ya hoshe da kuka aka ce lafiya me yasa haka kuka ya ce ina kuka ne yaro da za a aiko bayanmu zai shiga aljanna ba shi ba al'umma ta fiye da namu za su shiga aljanna inda shi kaɗai ne ya himu da ba damuwa amma ya himu al'umma ta ta hita mu wafi riwayatin a wata riwaya annabi musa ya roki allah cewa ya sa shi cikin al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi musa ya maraba da mu ya mani addu'a ta alkhairi aka hau da musamman ta bakwai ka nemi abu da kowa wane ne kai ni ne jibril wa tare da kai muhammadu a aika mai ne ya aika mishi aka bude sai ga da annabi ibrahim khalilur rahman ya ce maraba lale da ɗana na kirki annabin kirki ya ba addu'a alkhairi sannan ce ka karanta ma al'umma ka gaisuwa ta sannan ka faɗa musu aljanna na da daɗin turbaya tana da daɗin ruwa abinda ake da shi ga haramarta shine a rika cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to shi wannan annabawan da aka samu guda bakwai kowane ishara ce da ɗayi ga rayuwar maza Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zaka gamu da abinda wannan annabi ya gamu da shi a duniya zaka gamu da wannan har aka zo inda zai je bayan ya ban makka zai dawo kuma ya ci makka shi ne iska annabi ibrahim yana jingine da albaitul ma'amur wanda yake santa da ka'aba ko da duba albaitul ma'amur kullum mala'ika dubu saba'in zai shiga ya ibada in ya hita bai dawa har abada wa ma ya alamu juru da rabi ka illahu Allah dai sai akan mala'iku ne to da aka kawo nan ya ce sun mazu bi sannan sai aka tahida ni لأن هذا هو المعراج الثامن معراج كنا نتقص أكتهد نيزو أغا سدرة المنتهى أي أعلاها تم قول قولتا dan shi asalin asidra yana can sama ta shidda amma rasunta suna sama ta bakwai sai ga ganyayyakinta sai ka ce kunnuwan giwa wajen kamannu amma yan da ba da haka ba kowane ganye guda da zai sauko sai ya ma duniya ruha ga baki daya kuma sai ga ya itacen itacen nan sai ka ce tuluna wurin girma ko da al'amarin Allah mai rufe ta rufe ta sai ga ta jirkita jirkita da irin abun da cikin halitta Allah ba mai iya sifanta kyawunta to nan ruha fa awhallahu ilayya ma awhafi fa awhallahu ilayya ma awha to nan wanda sai Allah aiko mani abun da ya aiko mani fihi ikhtisarun akwai takaita cikin wannan ruwa da aka kawo to daga nan sai an ka daukaka an ka tayi da ni zuwa ga mustawa shi mustawan madaidaita ba gaba ba yamma ba kudu ba arewa ba sau ba kasa ko kada ya cewa gaban ne yamma ne kudu ne arewa ne sama ne kasa ne shine mustawa komai ya daidaita dai a nan wurin na donga jin ƙara alƙalumma to wannan shine mai iraji da tara kuma in ka shiga ba ha ganin wanda an rike da su su ka rubuta sun san mi aka so su rubuta su alƙaluman nan wannan shi ne mi'iraji na tara sannan sai aka kawo mana rafraf sai aka kutsa da ni cikin haske a lokacin da za a shiga cikin shi a shiga cikin hasken nan sai jibril ya ja da baya fa qala lahu manzo Allah ce mai ahuna yufariqul khalilu khalilahu jibril ka dauko da gida don mu wuce ki ko ina sai da banka kawo nan nan aboki karbuwa da aboki ne sai ce mishi haza makani kaga nan ai iyakar wurin annan a wurin zawana da zan rabu da wannan wuri in ƙara gaba ko ƙyas to dukkan haske na zai tafi kuma da zan ƙone hasken can ga inda za a shiga to zai ƙone ni fiye da saurin ƙonewar gashi cikin wuta manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam da muka kai nan hasken nan da abin da yace kai dai kahin ka wani bai shiga hasken nan ba kun bayan ka wani bai shiga hasken nan amma kai da aka so ka shiga shiga ga sako na zuwa ga Allah da ya tahi sai ya iske jalla jalaluhu a gadon girma da daukaka an shi hidu alfarma sai ya tsaya cire takalmi Allah ya ce taka da takalminka ya rasulullahi ya taka da ya ce sai ya tsaye Allah ya ce matso ya matso ya tsaya aka ce matso ya matso sun madana fatadalla baka na ƙaba kausai da au adana fa'uha ila abri ma'uha sallallahu alaihi wasallam to da aka kai na ce fa khadabani rabbi sai ubangiji na ya yi zance da ni kaga mukhadaba ka haɗi a haɗi shi ne mukhadaba ba fa kallama ni ba mukhadaba ne ya mukhadaba ya haɗi ya haɗi to amma waɗi sai ya ce a kun ka yi ba ta yiwa ce ni ya ce ba mi ka ce sauran annabawa ko musa ya ce kaza ni ce wa musa kaza ya koma ya ce kaza ni ce mai kaza haka ya kai to amma dai wannan fa'auha ila abdi ma'auha ya wuce wani ya ji yadda aka yi tsakanin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya ce wa ra'aituhu bi ainai basari kaga Allah ubangiji da idanun ga biyo na na gani na kaina ba na zuciya ba waɗanga idanun shine yake cewa mai idon ganin Allah sallallahu alaihi wasallam to mutane suka yi takaddan dami wai hadisi mai ƙarfi wanda suka dangana ma sai da tuna Aisha wata ce wai tana kwance daren isra'i hilo guda da manzon Allah alaihi salam wai har asuba bata bajjin kan shi wurin kanta ba aka ce haba malamai ai an daura auren Aisha a Makka shekara uku aka yi ba daura auren nan kuma bata tare ba sai da an ka zo Madina to ina kanta ya ga hilon manzon Allah balle har su kwanta bisa hilo guda ba ta yiwa wai abinda ake so a ce maka da mahaliki aka yi isra'i da mahaliki an ka an so sallah da haka na addininka ya koma mahaliki kaga ya zama wani abu daban ko ku a ce wai imagination ne wanda imagination ko manzo Allah ya zaune ya kwatanta ga nan an ta wurin zanzam ga anan an zo da wani dabba buraka ga anan ya ta baitul maqdis ga anan zo wai haka wai ka kwatantawa da hankali ne haka aka ta aka dawo to in haka ne kenan addinin musallan ba ta Allah bace a'a shi ya kwatanta kawai ga tunane ne yace ga sallah ga wato duk yahudanci ne abinda a gaskiya dai kamar da Abdullah ibn Abbas yace ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu saboda shi bai shakka ga abinda manzo Allah ya faɗa ce ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ko kai da ko kai da ya ganshi ya ganshi ya ganshi ce wa ra'aytu bi aynai basari na gane shi da idanu biyu na kaina to kuma banda sharin yahudawa da yan barandansu shi in manzo Allah ya ga Allah ina ruwanka in ba bai gan shi ba ina ruwanka kai dai ba zuwa za kai ka tambayo Allah ba sannan manzo Allah nan ba za ka ce ka ce kai faɗa min ka ga Allah to kawai kai imani da abin da yake matabbaci ne ko kaso ko haka so ai sai kai imani ba da abun arziki bane wa auha shi ne ilah na'am abhama zalika Allah ya boye abun da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi isharatan ila uzmi ma auha bihi ilayhi dan ishara ga girman abunda Allah ya aiko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adam ihadatu jami'il khalqi bihi da kuma cewa a wada muku rashin yiwuwar halitta su kewaye da sirrin da Allah ya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-busairi fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu al-law'i wal qalami duniya da lahira duka sun samu daga baiwarka ne ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilimin allahul mahfuz wannan da aka rubuta abin da ya zamo da abin da zai zamo da alkalami na kudura dukansu suna da ilimi ne wannan digo daga iliminka ya rasulullahi manzala ci gaba da cewa wa farada alayya fi kulli yawmin wa laylatin 50 salatan ya farlanta man ni da al'ummata sallah 50 tsakanin yini da dare to kaga bacin an samu wanda ya bi dan mana sauki ga sallah raka'a biyu ta buwayen mutum da rana kiriki daga kato yana alalla rana na kallo ne kuma tun kayan asalatu aka yi tata da shi a yi tata da shi wani ma a yi bulala ya yi tsaki wani ya ɓaci wanda ka tada shi amma dai to da an ce a sallah hamsin da za a yi kuma da sai an yi su ya wajauta man sallah hamsin fa nazaltu hatta tahaitu ila musa ay fi sama'is sadisa sai na sauko ba wanda ya tare ni sai da nake sama ta shidda wurin annabi Musa wal hikmatu fi anna Musa ftasab bil muraja'ati duna ghayrihi min al anbiya anna ummatahu kullifat min as salawati bima lam yukallab bihi ghayruha cewa da yazo ba wanda ya tare sai da yazo sama ta shidda wurin annabi Musa sai annabi Musa ya tare cewa mi an ka wajabta ma al'ummarka ba a kun kai da Allah ba wa shi ne tambayin maza Allah abin da ya da Allah mi an ka wajauta ma al'ummarka saboda shi an wajauta mai sallah raka'a biyu tabbuwaye al'umma ce sannan kuma ka amanta ya nemi ya tashi cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma an yadda mashi to dan haka ya jiya mi an ka ba su su al'umma annabi Muhammadu ne ya fara nashi aiki in akwai wanda zai yi da dai sauran hikimatarsa Allah ya keɓance shi da cewa ya dunga tambayar manzan Allah sallah mi an ka baka sallah hamsin ga al'ummata kai sallah hamsin ai wato ba su iyawa ni na ji da banu isra'ila da biyu sun kasa koma wurin Allah kuma ka nemi sauki Allah na da sauki kaga gwada mai sun riga shi fara wannan aiki ga zahiri na da haka nan ka je mu mun sani za a sauke maka yadda ya ce ya rabbi ka sauwaƙe ma al'ummata ba su iya sallah hamsin kullun dama ya ce in kai kana su ba su iya tuna shi maza Allah sallah hamsin gare ba wani aiki ba ne wanda ya kama nafila ba kufarilla ba haƙawa wanda kumare sun ka tsatsage da jini sallallahu alaihi wasallam aka tambaye ce sallar godiya ce ya kai mai bidar gafara ya raya dare balle wanda an ka ce an mai gafara shi ya kwace cancanta raya dare to balle a ce a farilla ce hamsin daɗi zai ji ya ce ya rabbi ka sauke ma al'ummata ba su iyawa ya ce ta yi an rage masu biyar sai arba'in da biyar ya sauko yana murna ya samu muna sauki ya kawo sama ta shidda annabi musa ya ce ka da ina a kunka ya ce an rage biyar cika koma biyar arba'in da biyar ba su iyawa na ce maka biyu tabbu ai wasu ya koma ya ce ai rabbi a sauke masu ce ta yi an rage biyar ya dawo yana murna a kunka ya ce an rage bai sura arba'in ai kadai ya ce wadda arba'in dai koma haka dai har ya kai ya zo sai Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi ce kaga daga hamsin ana ragewa ana ragewa yau sura sallah biyat ga al'ummarka to kuma ka tahi cikin duk wanda ya nuna aikin alkhairi sai bai samu yi ba zan rubuta yayi in ba shi lada in yayi zan ba shi akalla lada goma ko fiye da haka sannan wanda ya nuhin mugun abu sai bai yi ba ba a rubuta in har rashin arziki ya sa ya yi sai a rubuta laifi guda kuma da ya tuba na ya yi mishi kuma na ba su kaza kuma na ba su kaza kuma na ba su kaza kaga ba a ce kakka dawo ba amma dai kaga an ce ka roƙa an baka da kunya to yanzu ga an tsaya ne maka magana an ga da ya dawo Musa ce to ka da'i a kunka yanzu ce ai sora biyar kaɗai ka cika koma biyu an ka ce maka ya ce kai musa ni dai na koma wurin allah na koma kai har dai na dai ji kunya yanzu ji kunya allah na kaji kai ban koma to shi kuma kaga ai can da annabi Musa yayi rabbi arini anzur ilayka Allah gwada mun kai in ganka kala lan tarani yace Musa ba ha gani na to gashi manzo Allah ya ta ya ga Allah da ido ne kun ba bidaye ba bida ta an kai yazo ya gani annabi Musa ya ga da manzo Allah ya wuce dazun dawo harko ya ga irin hasken da aka na halara yammai sai da ya kome da ya ga ƙarin da ya samu shi ma ya san ya samu ƙari da yammai sai da ya dawo ya ga ƙarin da sun ka samu da aka dubara ce ya ta yi shiga Allah shi ko shiga wanda ya ga Allah shiga Allah shi ko wanda ya ga Allah shi ne mawaƙa ka cewa abƙili maƙulatar la'alliya yawman ƙabla mauti a rabiha mara kan ji ibn al-farid Allah ina fata ka ban man ido na Allah kakka makantar da ni kila kan in mutu in ga wannan da ya ganka sallallahu alaihi wasallam to shine annabi Musa ya nemi ganin Allah bai samu ba to ga manzo Allah ya ji ya ga Allah bai nema ba dan haka sai yake taso ya tahi ya dawo ya gani ya tahi ya dawo to kuma dai ai dubara ta tayi so nawa yana ganin irin abin da yake gani da kuma ya kamata yanzu ya gamsu shi ba dai ya haƙura ya ce to ita tahiya shi kenan aka zo mun sallah biyar ko kun ga sallar nan biyar kun ga ba a bashe ta nan ƙasa ba sai da an ka ta har al'arshi an wuce saboda a nuna girman sallah da kuma muhimmancinta to kuma haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wahayin ikra ai sallar na ita an ka sauko da shi aka zo nan bishi shi yasa yace as-salatu imaduddin mana qama faqad aqama din wa man hadama faqad hadama ad-din sallah ita ce gimshikin addini wanda ya raya ta ya tsaye da ita ya raya ya tsaye da addini wanda ya rusa ta ya rusa addini kakab idan baka sallah da Allah ya ce ayata ba bisa koya manzo Allah da yace sallu kama ra'aytumuni usalli ya tsaya ya gwada mutane sallah yace ku yi ta da ku haka ina yi kuma wata rana yana zaune wanda da bai samu jam'i ba ya zo ya bubbuga abu ta yadda yake iyawa ya ce assalamu alaika ya rasulallah manzo Allah ya ce na gani sallaka ba sallah ba ce irji wa salli fa innaka lam tusalli ta yake sallah ba kai sallah ba yanzu ya bubbuga abutai ya koma assalamu alaika ya rasulallah ce koma kai sallah ba kai sallah ba yace ya kara bubbuga abutai dawo ya sallama aka ce koma kai sallah ba sallah ba ce kai yace to ya rasulallah yan wazan yi dubu haka wazan yi ta wallahi da haka da iya sai ya tashi ya cire kasala ya tashi ya ce ka gaini tun da ka bara harama ya gwada mai ya ce assalatu haka za haka za ka rika sallah cikin lokaci da jama'a ta kirki masu biyar sunan manzan Allah ba da baki ba tsakani da Allah cikin tsarki cikakke dukkan sharuɗa wannan shi ne sallah manzan Allah ya ce abinda a bambancin mu da mushrikai da kafirai da yahudu wannan sara shi ne sallah wanda ya tsaye da sallah ya tabbata musulmi wanda ya wasa da sallah to dama bai cikin musulmi da haka jama'a sai a ƙara kulawa musamman sallar isha'i da sallar asuba a rika zuwa masallaci manzo Allah ya ce suna da nauyi ga munafiki munafiki na jin wahalar sallar asuba da sallar isha'i cikin jami'i in kace kai sallah waje to an kawo masallaci yahudu ko nasara ko mushrikai kai musulmi kai an ka masallaci sannan da ka tabke ka tsaya waje ko gida in wani ya zo shi ma ya tsaya wani ma ya zo ya tsaya to masallaci ya koma kenan an tozartar da shi da haka nan sai a kula wa fi hadha al-mana qala ibnu wafa wa sirru fi qawli musa iz yuraddiduhu li yajtali an-nur fihi haythu yashhaduhu يبدو ثناه على وجه الرسول فيا لله حسن جمال كان يشهده yace abunda asirri cikin zance annabi Musa sanda yake mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ya ga hasken nan da ka bayyana ga manzo Allah sanda ya ga abin da ya gani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hasken halara hasken Allah yana bayyana ga huskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya gane ya ce mamaki da iko ya tsaya ga Allah kyawun da yaka gani shi annabi Musa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine magana muka faɗi cewa mi an ka wajabta ma yace 50 haka ta tahiya dai har ya kai ga sura raka'a shine sura sallah biyar din da muka yi na'am to cewa an ga sai da aka ta yi sammai bayan isra'i aka yi mi'iraji sannan kuma nan da ya sauko sama ta shidda ai maimako ya ce faɗa wa Allah a yi ma sauƙi sai ya ce sai da ya koma can inda Allah ya bayi sallah sannan ya yi maganarta to me can Allah yake zanne ko ko ta nan da suka samu cewa Allah na na saman al'arshi wai hay lahu adidun yana kikir kikir kikir shi al'arshi yace a'a ai Allah bai da wuri inda za a cewa nan dai Allah yake itiqadin ga kokkufin inda Allah yake to ai kafirci ne kuma dukkan su an yadda cewa ɗan hakkace Allah wani abu ya faru gare shi ko kuma ga wani abu ya tattara kokkufin Allah mutum ya kafirta a abun nuhi shi nan wannan wurin nan ne kamar mu ce office inda Allah ya nuhin ganawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ya hada mai daukaka ta hili da daukaka ta ma'ana tun harko mun yi bayanin cewa shi kanshi Isra'i da Mi'raji lalla shine ga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abubuwan da suka faru a wannan shekara da yake ce mata shekarar bakin ciki to shi yasa yadda wurin ne yake babu madaukaki kamata to haka nan ita kanta sallah cikin ibada ba madaukaki kamata shi yasa aka ce wai Allah sama yake to wannan magana ce tana akan mutum ga kafirci kuma tun sama ta daya da suka tahi shi jibril ya gamu da wani mala'ika guda biyu wannan mala'ika ya ce daga sama ta bakwai Allah ya aike shi ƙasa ta bakwai wannan ya ce ni ku da ƙasa ta bakwai can nake ibada ta Allah ya aika zuwa sama ta bakwai ta ga ina Allah yake na abba Allah Allah na ko ina to da haka dai shine abin da aka ba mu kan maganar sallah kamar yadda ya faɗa tun a baya ya ce alhakim ya yi ruwaya hadis fil mustadrak daga ibn abbasin ya ce ƙala rasulullah maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ra'aitu rabbi azza wa jalla na ga ubangiji na mai girma da buwaya ya ce ai bi ainai ra'asi da idanun ga biyu nau na kaina wata bi hadal hadisi ya zo da wannan hadisi shi ibn abbas ta tamima lil qissati dan cika kissar Isra'ila Mi'raji ba'da tamamil amri bayan cikan lamari habada sai manzo Allah ya sauko minas samawati sab daga samai bakwai ila baitul maqdis zuwa baitul maqdis da yazo fara kibal buraka sai ya hawo buraka tare da kenan wanda suka rako shi Jibril Mikael da wani mala'ika wata makka ta ya dawo maka kubaila su duk abin da ake kahin asuba falamma asbaha da yawa ya gari sai manzo Allah ya yanke ya san cewa in ya ga mutane za su karyata shi sai ya zauna yana cike da damuwa da bakin ciki sai ga Abu Jahl ya shude zai wuce da yazo sai ya dawo ya zauna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ce mai musu ne sai ya ce mishi hal kana min shay'in ko akwai sabon labari akwai wani abu da zaka gaya man manzo Allah ya ce kwarai ko akwai menene yace usre bi al-lailata cikin daren nan an yi tahiya da ni sai mazmazan ce ila aina ina an ka kai ka kana mazala ce ila baitul maqdis baitul maqdis a kai da an ka dawo da ni yace thumma asbata baina azhurina sannan kuma kawaye gari nan cikin mu manzo Allah ya ce ba gane ba kware ko gane wannan magana da kai Abu Jahl yace idan na kira mutanenka mutanen Makka Qurayshawa atuhaddisu bima haddathani bihi ka yadda zaka gaya musu abin da ka gaya man ko ko abin reni ne ne kan rena hankali na manzo Allah ya ce ta kira su zan gaya musu sai ya tashi yana shela ya ma'ashara bani ka'bin luwai ya ku jama'a bani ka'abatim ka'abin luwai halumu kuzo a ce subhanallahi sarkin makka ne ka shele da kai ne bai kosa wani ba saboda girbtu bai sa shi ya haura kai ne dutse boko bai ya ku mutane ku zo faja'u suka ta zuwa ta ko ina har suka zauna wurin manzon Allah da Abu Jahl sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace to inji Abu Jahl ga ya musu manzon Allah ba su labari bi zalika cewa an tahi da shi je da dare Baitul Maqdis an dawo da shi kahin alfijir da kullu sai mutane suka tsakanin mai yin tabi da mai dora hannu bisa kai da mai tabe baki wa ana mamaki sun ka zurfafa da zalika da wani suka donga kururuwa da sauran saboda wannan suka ga girma abin suka girma shi sai aka ce a kira abubakar yau an yi wadda ba ta ɗunkuwa abubakar ya zo suka ce faɗa mai fahaddasa hu bi zalika ya ba abubakar labari cewa jiya ai bayan mun rabu da ku ai na yi tahiya an ta da ni baitul maqdis faƙala ya ce sadakata kayi gaskiya kayi gaskiya kayi gaskiya suka ce kai abubakar a tusaddiku annahu dhahaba al-lailata ila baitul maqdis waja qabla an yusbih yanzu kai kana gaskata shi daren nan ya ta baitul maqdis ya dawo kahin awaye gari ƙala sai gwada karama ta walittaka yace na'am kwarai ku ai wannan ma yan wargice inni la usaddiqu fi ma huwa ab'adu min zalika ina gaskata shi ga abin da ya haka nisa usaddiqu bi khabari sama fi garwatin aw rawatin ina gaskata shi ga labarin sama in ya bani safi ko da yamma ce jibrila ya zo ya ce kaza in ce gaskiya ne ya ce ai ya da kuma ce kaza in ce gaskiya ka ya rasulullahi balle wannan na'am fali zalika saboda haka dai sun bi as-siddiq aka ce mishi abubakar as-siddiq fa qala al-qawm mutane suka ce to shikenan siflana baitul maqdis sifanta muna baitul maqdis fa shara'a sai ya shiga fi wasfi cikin sifarta shi hatta anna jibril har jibril qalahu ya cirato baitul maqdis min makani daga wuri ne wa wada'ahu ya azashi bayna yadayhi a gaban shi sallallahu alaihi wasallam waja'ala ya hadu yanzu ilaina kallo ne wa yasifu wa ira sifanta musu abin da yake gani to tunda sun saba zuwa wurin su ga babu inda ya kuskure kamar ga ɗakin nan suna kallon su ma faƙalar ƙaumu suka ce amma na atu fa wallahi laƙada asaba amma dai wajen sifa da kamannin baitul maqdis to wallahi da ya dace haka yake suka ce yauwa mun tuna ai ayaren mu sun tafi baitul maqdis shine sham faɗa mana ina kaggamu da su tunda dai in kaya ta yara kamar irin ta yau suke nan shi da ya hau buraka ina ruwa ne da ayari banda dai cewa za a gwada musu mu'jiza qalu akhbirna khabara irina suka ce ba mu labarin ayarin mu fa khabarahum anha ya ba su labari tafsilin rarrabe har yace in sun zo ku tambaye su daidai wuri kaza wani ya bidi ruwan da a cikin buta ta bai gani ba ni na doka nan halsun bai kai mishi ai daga baya gansu sannan za su zo daidai bullowar rana raƙumi mai jaja iri kaza shi an gaba shi zai fara shigowa ko duk ta tabbata suka ce amma dai kamata dace to amma dai kam ya ba mu labarin fatake fa akhbaru an hada tafsili ya gaya musu suka ce inna hadha la sihrun mubin kai su muhammadu an kware da sihiri wannan shi asihiri mabayani to sai Allah ya saukar da wa ma ja'alna ru'ilati araynaka illa fitnatan lin-nasi abin da muka gwada maka ba mu gwada maka shi ba sai dai zan fitina ga mutane intaha babun fi shiqaqil qamar babin bayani cikin tsagewa wata suka ce mashi in dai annabi kake da gaskiya to kana koyon mu'jiza yace to me kuka so suka diba suka diba suka ce abin da muke so wata wannan ya sauko in ya sauko ya tsage biyu ɗaya ya fada saman dutse Abu Qubais sai ya fada kwari ji wannan irin gadara yace in an kai haka kuna ba da kuna ba da gaskiya suka ce ai mun mun kace ma haka da tabbas za ba da gaskiya yace to ku zo an jima san da rana ta fadi suka zo rana ta fadi manzo Allah yayi shiri ya dauro rawani baki ya saki wuciya ta baya ya sallah raka'a biyu yace Allah in kai ka aiko ni da gaskiya Allah ina so wata ya sauko ya tsage biyu rabi ya fada saman dutse abu kubais rabi ya fada ƙasa sannan ya tashi ya haɗe ya koma inda yake shi kenan ana ta kallo ana ta sai ga wata tau kuma Allah ya bar shi yadda aka gani sama saboda ina zai sauko da girma ne ai duniyar ba ta isa ta amma saboda mu'jiza sai an ka bashi da wannan haska suna kallo suna kallo ya kusa ƙasa sai rabi biyu da ya fada saman dutse da ya fada kwari yace kun gani suka ce mun gani ku ba da gaskiya suka ce kai ku ka cika gaugawa ai mu muka ce haka nan ka bari in gobe te watan duniya da guda ne idan kauyawa suka shigo in sun ce har da watan garin su ya sauko ya tsage sai mun ba da gaskiya amma in na makka din to sihirin ka ne ya ce Allah kai mu lafiya da safe sai aka ta gadon mutane ta shigowa zuwa wurin dutse suna son su ga aya Allah kuma du- shi wata ya ba alama inda ya sauka suka ce jiya mamaki mun ga wata ya yo nan wajen ga alama nan wurin dutsen ne yake mun ga ya rabe bi kunji kunji kunji daga baya tashi haɗe ku ce kai haza sai ruwan mustamir sun muhammadu ya sai dai sai ya gama duniya ba su je ba da gaskiyar ba shine zai magana kan shi ya ce shuka badarun lahu mata ɗalabuhu wa abu ba da shaƙihi bin fisali kasa man in na za ka shaƙun yuzahi shaƙa sadaril amini badaril kamali an tsaga wata ga manza Allah sallallahu Alaihi wasallam suna suka nemi a haka kuma bayan an tsaga suka kiba da gaskiya ga manza Allah sallallahu Alaihi wasallam na rantse da Allah tsaga watan nan ya yi kama da buɗe ƙirjin manza Allah sallallahu Alaihi wanda yake shi ne watan kamala ya zo cikin al'irshadatun rabbaniya inda ƙaunin imam al-busari shuka an sadarihi wa shuka lahul badar wa min sharɗi kulle sharɗin jaza'u an buɗe ƙirjin maza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai aka tsaga mishi wata dama kowane sharaɗi yana da sakamako cewa da ya an buɗe ƙirjin maza Allah sallallahu alaihi wasallama nuni ne ga buɗe ƙirjin shi da aka yi sanda yake wurin mai sha da shi nuna halimatu sadiya inda aka saukar da jibril mika'il tare da aminci Allah gare su suka da ƙirjin shi suka fitar da zuciya suka buɗa ta suka fitar da wata tsoka baka shine jini wanda ya taru kamar anta suka ce mai kaga wannan shine rabon shedan gare ka ko sun ce da ba a cire ba da an same wasu wasi suka ce a wannan abun da yana nan da shedan ya samu gafara Allah shine aka cire aka yar ce da cewa bai da rabon samun gafara wannan kadiya dai ta bude kirjin shi ta gabata sannan kuma daren isra'i shi ma an buɗa mishi kirji aka zo da tasa ta zinariya aka cika ta da hikima da imani sai an ka zuba ta cikin kirjin manzo a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine buɗe kirjin da aka yi wanda aka ce sakamako ne shine tsaga wata da aka yi shi kuma sakamakon buɗe kirjin da zuciyar an tsarkake zuciya ta daga dukkan ɗabi'u irin na mutuntaka wanda shehu ka cewa biyan na kasu mahamma kuntu aina kamili ko da nake gausi cikakke khatamul khatamaini amma dai ni mutun nake to mutun in ya mutuntaka ba za ka yi mamaki ba da haka shi manzo Allah shi ko an cire wannan bai da mutuntaka shi kawai tsaba ta dalilin ubangiji subhanahu wataala an tsarkake shi daga dukkan ɗabi'u na mutuntaka wadda ɗabi'a ka hukunta cewa haka za a yi duk mutum yana da hushi sai dai bayan hushin wani ya kasa zartar da shi wani kuma ya zama bai zartarwa saboda haƙuri na ya danne wani kuma dibin maslaha wani kuma tsoro amma dai jin zuciyarka ta ta cika ta tumbatsa kowa na ji irin haka nan sannan da farin ciki da sauransu wanda yake ta sha bamban da ɗabi'u irin na ubangiji subhanahu wataala kamar mi kamar tsananin kwaɗan duniya kamar tsananin kutsawa da nutsewa cikin sha'awar duniya kamar yawan dukiya kamar mance lahira wannan ɗabi'un na duniya na mutuntaka suna da yawa suna cewa wai da kuɗi da iyali da 'ya'ya da matsayi to ya an cewa ne ka cika son kuɗi ko ka cika son mata ko ka cika son ɗiya ko ka cika son matsayi ana nuni ka cika wauta cikin bayyanar da wannan ba mutumin da bai son wa'annan amma hankali shi ka dannewa ya hito daidai inda ba za ka zubar da mutuncinka ba to shi ku manzo Allah bai ma da su kwata-kwata an riga tsarkake shi da gare su na'am sai ce suna da yawa wa takhallaqa sallallahu alaihi bil akhlaqil ilahiyya manzo Allah ya dabi'antu da dabi'u irin na ubangiji kamar me kamar gudun duniya to gudu cikin dukkan abin da ba Allah ba a zuhudu fi masi wallahi ta'ala gudun duk abin da ba Allah ba da kuma shagaltuwa da Allah da kuma runce gani na zuciya daga ganin wanda ba Allah ba da kuma yankuwa daga barin komi zuwa ga Allah da kuma dogara ga Allah cikin kowane irin al'amari a kuma bisa kowane irin hali sannan da rashin kula da duk abin da ba Allah ba to abin da yake su girma duka hubbu zatil muqaddasa son zatin Allah ba tsarkakewa min haisu ma hiya hiya ta inda zati take zati kuma ka so zati li zatiha dan zatinta al'adar dan adam bai son ka sai dai ya so abunka ko ya so kai mai wani abu da girman ka ko da wani matsayi da kake da shi ko ko ya so ka dan ka bashi kaza ko ya so ka dan kaza shi mutum ya so ba dan ba to ba al'ada mutum bace ka so mutum ba dan kaza ba shi yasa suka ce man ahabbaka li shay'in abgadaka li faqdihi duk mai son ka dan wani abu da abun nan ya rabu da kai to zai kika idan mutum na tare da kai dan biyan wata bukata to in tabbiya to sai dai kai hankuri dan adam ne ba zai koma maka waccan biyayya ba in kuma ta kibiya to zai rabu da kai dan bukatar ne ka son tafiya kai mai uzuri in ya ga inda za ta biya fiye da wurinka ko cikin gaugawa ko cikin ɗaukaka ko cikin yawa canza shi dan ba kai ka bi ba bukata ta ka bi ba kai ka bi ba to maza Allah shi ka son Allah don Allah kawai ba don wata bukata ba yanzu in kace mutum ya bi Allah ya sallah ba dan samu aljanna ba sai dauke ka wawa to aljanna ai baiwa ce kai da ka son Allah ka koma son gida in an baka da aljanna babu Allah ko manzo Allah ya ba aljanna ai ta koma wuta shi yasa da bukata za ta kai sai a ce sai ya shiga wuta sannan a baya ceton musulmi a sabo in ya shiga wutar da kai ne alaihi salatu wassalamu ai wutar za a doki azaba ne kwata kwata malaiku ka ce ya rasulullah ainiya ahita ainiya ahita dan in ya zanna nan ta koma ta aljanna din to kaga ka so Allah don Allah babu wata bukata aljanna in ka bi Allah ka so Allah Allah ya so ka mai son ka ma sai ka bashi aljanna ko kai in ka gane mutum ba kai ka so abun kai ka so wallahi bata za ku amma in ka gane mutum kai ya ka so ba abun ka ba duk hukuncin da ya da abun ka ka yarda da shi a in dai wane ni na yarda na san babu kisa tsakanin mu to amma in mutum ka gane ba na ba ne abuna ya ka so to abun ma sai ka rike abun ka saboda ka san aikin banza ne sanda kake bukata ya taimaka maka ba zai taimaka maka ba wanda ka bin ka saboda abunka in kai kasaye kuɗi da hanyarka to kai in ka talauce abun da zai ce maka yadda ka bata naka haka so bata nau sai ya guje ka ba da za a yi zo wurin ka taimaka maka saboda kai ka bata naka amma wurin wa wurin shi da wurin irin shi shine ka so zatin Allah don zatin Allah shine min haisu ma hiya hiya li zatiha ba magana aljanna ba magana tsoron wuta ai akwai mala'iku cikin wuta azaba suka suka sha ka so Allah kawai don Allah ya baka ka gode ya hana maka ma ka gode shi a hubbu zati li zatiha fa inna hadhihi al wannan dabi'a cewa ka so zati min haisu ma hiya hiya li zatiha hiya al-qutb alladhi alayhi bazar akhlaq ilahiyya shine kudubi injinin da dukkan makewar dabi'u na ubangi suke kewayo akanta wal ahwalir rabban da halaye na ubangiji faman kamar lautilkal hala wanda wannan hali ya cika gare wai ya hubbu zatil muqaddasa shine kaso zatin Allah dan Allah ya isa a so shi ba ma ko dibin kaza a'a kawai kai kana so Allah irin rabatul adawiya uhibbuka hubbaina hubbal hawa wa hubbal li annaka ahlul lidhaka ita ka cewa da Allah na bin shawararta to sai a ruguza aljanna sai a ruguza wuta ta gani in Allah bai isa a mai ibada dan shi Allah ba sai dan tsoron wuta ko dan kuɗa aljanna da Allah yaka me ka bashi da haka da za a biye sai ce Allah a ba aljanna a ba wuta da haka na Allah kaga wanda ka son ka tsakani da Allah kaga wanda yake aljanna yake so ko ko ta ka tsoro na'am isawa ala ashtatul akhlaq ilahiyya ce wanda hubbu zatul muqaddasa ya cika gare shi to sai ga ya samu jibinta dukkan mabambantan dabi'u na ubangiji ya tattaro akan su wata safa bi sifatil karima ya sifatu da sifofi masu girma lima urfa bil adati da abinda aka sani ga al'ada almaru ala dini khalilihi mutun yana kan dabi'a da addinin masoyin shi faman ijtama'a billahi ta'ala wanda ya hadu da Allah ta'ala fi hadratu qudusi cikin hadratu tsarkin Allah ahabba zatahu li zatihi zai so zatin Allah don zatin Allah kaga ba ma ni'ima an ka gode balle ya so Allah da a bashi ni'ima a'a zai so Allah dan Allah to in aka yi haka khala'a alayhi subhanahu wata'ala khil'ata sifati wal asma'i ilahiyya sai Allah ya mishi irin tuben nan da aka cewa an yi na sifofi da suna na ubangiji wata safa sai kaga mutum ya sifantu bima la yuzkar wa la yu'rafu illa zawqan da abun da ba a faɗi kuma ba a sanin sai dai zauki in ka kai ka san ka kai wa kana manzilatuhu min alhaqi to matsayi ne ga Allah in ya kai nan an ya gadaba li gadabihi sai Allah ya hushi in ya hushi wa yarda li ridahu in ya yarda sai Allah ya yarda wa huwa shaqqu wa sirru shaqqi ya gama da wancan cewa ka ya yarda Allah ma ya yarda ya yi hushi Allah ma ya yi hushi to haka duk abin da Allah ka hushi da shi zai hushi da abin da duk abin da Allah ka so shi ma zai so shi wa sirru shaqi huwa anna shaqqa al-awwala duhira fi min al-akhlaq al-bashariyya al-munaqida lil umur al-ilahiyya so sirrin wannan bude kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na farko an tsalkake shi daga ɗabi'u na mutuntaka wanda sun ka sha bamban da al'amuran na Ubangiji, wa shakku sani latin isra kammala lahul ihadatu bi jami'i sifatin la suba'ihi shi ko buɗe ƙarjin shi na biyu da aka yi daren isra'i to kewayewa da dukkan sifofin Allah da sunaye ne ta cika cikin shi shi ma cewa ya kewaye dukkan sifofin Allah da sunaye ne waɗanda Allah ya hukunta ya sani waɗanda a daidai da baiwar da Allah ya ba wai komi da komi ba wala yuhdun bi shay'in min ilmi illa bima sha hatta ka annahu huwa wa shaqul awwalu shaqqi na farko inda murdiatihi an yi shoran mai bashi ba ma halimatu sadiya wa sani nabi huwa lailatul isra dare na isra'i to kuma kaga shi zai shiga cikin sama kuma ya shiga zai dawo ƙasa to kuma ba za a shiga cikin sama har a yi wani abu sai ana da sirrin shi wannan sarari na sama an rabu da sirrin nan ƙasa shine alƙuwa aljazibiya muddin kana tare da ita ba za ka iya shiga cikin sama ba sai da na'ura irin ta 'yan sama jannati in ka gansu za ka ga in sun hito cikin kumbu sun koma kamar kihi cikin ruwa ko ina iska yawo ya kai da su to shi yasa zai shiga cikin sammai har ya kai al'arshi sai aka bude aka cire abin da zai zamo kishiyar wannan yiwuwar ya shiga cikin mala'iku ya sauko sallallahu alaihi wasallam wa qad yaridu hahuna itiradun to na ana iya kawo wata gardama ala hadal kalam ga wannan magana fa yuqalu sai a ce innahu shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama kana qutban waliyan inda fatihin nubuwati ko da aka mai fatahin annabta yana kan matsayin waliyi kudubi ومن المعروف سنن أبني أن القطب في كل عصر يتصف بجميع صفات الله أسمائه حتى كأنه هو shi kudubi a kowane zamani yana sifantuwa da dukkan sifofin Allah da sunayen Allah hatta ka annahu huwa fa kayfa qultum innahu tasawwa bi lailatul isra ya kuka ce ya sifantu da wannan sifofi daren isra'i ma'a kaunihi kana qutban qablaha tare da cewa kahin isra'i qutubi ne wannan sifar da kun kace ya samu daren isra'i dama yana da ita to me ake nufi wal jawabu jawabi anna al amra alladhi rasul bil qutubaniyatu wal wal khilafatu tamma lahu inda fathi nubuwati wa tamma lahu martabatul khilafati wa ma waqala al isra'i فإنما تسوي بصفات الله الباطلة التي لا يصل إليها غيره فإن الله سبحانه وتعالى لا نهاية لصفاته وأسمائه cewa abinda ajjawabi shi al'amari wanda qurbaniyya da khilafa ka tabbata da shi to manzo Allah ya same shi tun san da an kame fatahi na annabta tun san da martaba khilafa ta cika gare shi ya samu wannan to to mi kun kace kuma ya samu daren Isra'i shine ya sifantu da sifofi na Allah ba dinai wanda yake in ba shi ba ba mai iya sifantuwa da ita kaga ai jawabi ya samu yace saboda shi Allah subhanahu wataala sifofi da sura ne ba su da iyaka ko an ce maka an kai kul to daidai wanda ake magana yanzu misali ka aje kohi ka aje bokiti ka aje diram sai an ka kwana ruwa da sahe ai kowane ya cika da ruwa to amma ina kwatancin ruwan kohi da ruwan bokiti balle ruwan diro da haka an ce ya kewa da dukka a dukka daidai shi sauran wanda ba shi ba kuma ba nashi ba ne to shi a wannan dare na isra'i ya sifantu da sifofin da yake shi kaɗai ka iya sifantuwa da su saboda allah sifofin da suna yi ba su da iyaka fayan da alƙudu ba wani haɗa biya fi martabatihi fayan da masu laumin sifati la sama'ihi nazarun qalilun bin nisbati ila ma baqiya shi kudubi ko da yake an ce maka a martaba ta ya kewaye da sifatu da asma'u to abin da ya kewaye ɗan ɗigo da ɗan cito in an danganta ga abin da ya saura fa'innar kudu babbal wasa yuduna muhammadin sallallahu alaihi sallam fa'innahu munzu bu isa wa huwa tufadu alaihi sifatullahi wa asma'u fi kulli darfata ainihin fi tsumri umri duniya wa fil barzakhi ba'daha وفي طول يوم القيامة وفي عمر جنة الأبد جنة الأبد أبدا سرمدا ولا مطمع لأحد لأن يلحق غاية الأسماء والصفات ويهود بها yace shi kudubi ba ma shi ba ko da shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tunda aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana kwararo mai sifofin Allah da sunayen Allah kowace kyafta ido tsawon ran duniya da barzahu wanda yake bayan duniya da kuma tsawon ran tashin kiyama kai ba shi ba har rayuwar aljanna ta har abada abada wadda ba ta da iyaka to kowace kyaftawa ta ido ana kwararo mai abin da ɗazun bai da shi yace ka sani ba wanda ka tsammanin riska iyaka sunaye da sifofin Allah subhanahu wataala wa yuhidu biha ya kewaye da su gabaki daya fa za kana hakaza to yan abun haka yake kuma haka yake fal amru alladhi yattasil bihi inda martabatul qutbaniyati huwa ittisabu bil kamalatil ilahiyya bihaythu idza naqasa shay'un minha anhu lam yata'attalahu al khilafatu wal qutbaniyatu wato abunda abunda yake saduwa zuwa gare shi wurin samun martaba qutbaniyya shine sifantuwa ta da kamaloli na ubangiji waɗanda suke da wani abu zai tawaye daga ciki ko da ƙyas to khilafa da ƙudubaniya ba ta kyautatuwa ba ta yiwa gare shi wara hadil kamalati mimma la tudbilu qulu wala tantahi ilal afkaru min sifati la sama'ihi wa asrarihi wa ulumi wa ma'arifihi bayan wannan kamaloli da aka sifantu da su to akwai abin da hankali ba zai kewaye da shi ba tunani ba zai kai nan ba na sifofin Allah da sunayen Allah da asirran Allah da ilimomin Allah da ma'arifin Allah qauluhu wa shaqqalahu al-badru al-baita wa shaqqul badri qadiyatu ma'luma shi tsaga wata kaliya ce sananna annahu tarahu alayhi al-mushrikuna shine wanda muka bayani da Hausa cewa kafirai sun nemi manzo Allah inda gaske ne to ya sa wata ya sauko ya tsage in ba haka bane to ba su yarda da annabta ta ba yace masu maturiduna me kuke so na mu'jiza suka ce suna son wata ya sauko ya tsage biyu kuma suna gani sanda zai tsagewa yace musu ya yarda zai musu haka nan da dare yayi suka zo ga wata suka ya gwada musu shi cewa ya tsage kashi biyu da ya fada kan dutse abu kubais da ya fada kan kwari kuma ba abun da sha makance suka barin shi do da suka ga abun da suka nema yace wata tashi ya koma ya koma sai ya nemi to su yi imani suka ce ba husan gaugawa ai ya bari hadda sahi idan mutanen ne sun ka zo suka ce sun ga nasu wata ya sauko za su zo suka tashi in kuma na makka ɗaya ne to dama sun ce ya saba da sihiri sihiri ne ya masu to da aka zo suka tabbatar da cewa watan nan ya tsage biyu suka nema sai suka ce haza sirrun mustabir sahira bil ga'iba wal hadira suka ce kai manzo Allah ka ga in ya sihiri sai ya game duniya da wanda anan da wanda bai duka sai sihiri ya kama shi amma duk da haka wasu masu arziki sun ba da gaskiya da abin da suka gani da abin da ya gaya musu wasu kuma sun tabbata akan kafircinsu na'am yana daga cikin wanda suka yi musu da shi shine kafiran qurayshawa cewa min shartu kulli shartin jaza'u wa jaza'u hadha shaqi shaqul shaqil badari an intishara bil iman fil ardi to da yace kowane sharadi yana da sakamako to shine sakamakon tsage wata da buɗe kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine imani yawa su ya cika duniya ga baki daya mutane suka yawa cikin biyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين inda dare ya muna kaɗan ba kai ba shine inda suka ce to abin da ya kamata dai yanzu tsauri ba yayi sai a kawo da za a yi sulhi da su da maza Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mulki ya kaso a bashi in kudi ya kaso a bashi in mata ya kaso a bashi yan hauka ce a hada kudi a bidan bashi magani in kuma aljani ne a raba shi da shi da dai saura har wannan ba ta yi ba suka ce to abin za a yi za su ba yan uwa ne dan da ya kowa kyau makka su ba shi su ba su muhammadu su kashe abu ɗalibi ya ce amma kun bai san mahaukaci ku ban ɗanku in ce in shayar in ba ku ɗana ku kashe Allah ya sauke da ga hauka to daga nan shi ne sai suka share cewa to dai tun da abu haka yake to shi kenan da shi da dangi ne duka a yanki hudda jakadanci shekara uku ba a sayan kayansu ba a sayan masu ba a yi masu aski ba su askin su ba a auren ɗayansu ba a ba su aure har aka shekara uku sai da wasu mari guda biyar suka tashi suka ce ba su yadda ba sannan aka ɗauko takarda nan da aka rubuta dama Allah ya turo gara ta lashe rubutun sannan aka walwala wannan insha Allah ya Allah sa muna cikin masu rai baɗi muna fata a fara da wuri kuma a samu dama tafi wannan insha Allah mu kai nan kuma a wuce nan Allah ubangiji ya ƙara muna san maza Allah sallallahu alaihi wasallam muna da sauran kusan rabin awa zuwa sallah ko abin da yi za mu roki malam Abdullahi ya muna jawabi na kammalo maulidin wannan shekara da fata Allah ubangiji shi karba addu'o'in da aka yi Allah shaye muna dukkan bakin ciki da damuwa Allah biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah saka mu shehu balarabi da alkhairi Allah kai mu badi da badin badada insha Allah ne ya kamata ku jaye ta
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ورضي الله تعالى عن خاتم أولياء الله وعن مولانا الشيخ إبراهيم عبد الله yan uwa shugabanni masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara cewa da ku karo na biyu السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan izini ba da ya gangaro daga halarar shugaba mai girma a doktor atik mai mutum zai faɗa bayan dokta ya gama jawabi wai wani balaraben daji ne yana tafiya sai raƙuminsa da abin da ke saman raƙumin na abincinsa gaba ɗaya sai suka ɓace kuma sai ga tsananin duhu ya duba bai gani ya lalaba ya yi murya bai ga inda raƙuminsa yake ba sai ci to haka Allah ya so sai ya samu ƙarƙashin wata bishiya sai ce bari ya kwanta ya jira ta Allah mutuwa kenan ya kwanta sai wata ya dau watan nan na haskowa sai ga raƙumi ne a kusa da shi yake ya je biɗa sai ɗaga kansa sama ya ce ya kai wata in na ce Allah ya ɗaukaka ka dama sama kake in na ce Allah ya haskaka ka dama haskenka ma ya sabon mutu ba yanzu da haka me za mu ce ma Dr. Atik za mu ce Allah ya ƙara ɗaukaka shi ne dama Allah ya ɗaukaka shi ɗan Shehu Balarabe ne kuma yana riƙe da kujerar Shehu Balarabe ta maulidin manzon Allah wadda zan yi magana kanta in mun ce Allah ya ƙara mai haske shi tun duniyar da yake dokta na arabiya a sakkwata da kebe da zamfara shi ya sama kowa yana umfana da ilimin dokta dokta Allah ya saka ma da alkhairi hakika ka rika hannuwanmu hakika ka yi nasiha hakika ka yi yadda saƙuna kuma mazaunin mazaunin shehu balarabe yanda ga wasu daga cikin sahabbansa nan yanzu ga shehu malam usman tambuwal nan alal ahdi wal misaq shau malam usman ɗin da kuke gani dokta ya sha faɗa nan ya ce shau balarabe ya ce dattijo ne shi wannan shau malam usman shi ne ya ja ma shehu balarabe lamiya ta ƙarshen rayuwar shau balarabe sanda shau balarabe yake kan kujera ya yi balas don komi ciye shau balarabe yan rabi al'awwal ya tsaya to zai ce ma ciyo ya tsaya domin magana kan annabi fa sai an yi zai zo shehu balarabe cikin lafiya ta wannan shekara mai jami'ai lamiya alhaji muhammadu mu ya tafi masar shehu malam usman yana zaune inda yake shehu malam murtaza na nan shehu balarabe yana zaune shehu malam usman ya ja tun daga iddikarul ahbabi balbala bali shehu balarabe bai tsaya ko ina ba mawalli ne sai isra'i saboda karama subhanallah maulidi na biyu da ya hau shi shi malam usman yana ja sai da ya kai muddatul mulki lil ilahi wa mastaghna al ilahu al fa'alu hawil jalali malam usman sai da ya gama lamiya ya gama lamiya irin yadda dokta ya saki lokaci haka sai shehi ya daga kansa ya ce to za mu shiga fato makkata ya kai fato makkata za mu shiga fatu makata amma kuma ga lokaci ya yi ban malam murtaza ya mana kudu ba da ka shehu malam usman shi ne ke ja ma shehu balarabe ko mu ce shi ya ja ma shehu balarabe lamiyarsa ta ƙarshen rayuwa wadda shekara ko da ta dawo shehu balarabe bai lafiya bai iya maulidin amma ya fito ya zauna nan har shehu malam mai nasara ya ce to yau kam ba zan fito da babbar kujerar ba wannan kujerar ba a fito da ita ba ta tsakiyar sai ce tun da malam murtala zai zauna ya yi to zai fito da kujera lebur da haka malam ya zo ya zauna wajen shehi shehi ya zauna malam buda yana zaune na sokoto Allah ya masu rahama ƙarfe biyu na yi sai shehi ya ce lokacin falkawa ta yayi sadda zan fara subu'i sai ce ina sallama da mutane daga nan ne ya shige alhamdulillah ga muna zama da shehu malam usman wanda mun san matsayinsa a hadarar shehu balarabe da sabaƙiyarsa da jagorancinsa da dattakonsa da hidimar da shehi ya sa shi to ban kuma sai Allah ya girmama mu an sheka ina sa ran arba'in da biyu shehu malam buhari yana manzan shehu balarabe bait ya tura shi da ya sa shi na huce yana ma alhaji mai gemu maulidi alhaji mai gemu zai biyo nan daga nan sai shehi ya tura alhaji lawal ya je ya wakiltai sai aka tura shehu malam bukhari jamhuriyar nijar shekara arba'in da biyu ikon allah bana sai zama ga shehu malam bukhari da shi aka zauna a wannan mazauni mai girma ‘yan uwa mu gode ma Allah mu ce alhamdulillah maulidi a zawiyar shehu balarabe kamar yadda md yusuf ya faɗa tsohon sufeto janar na 'yan sandan najeriya mutunan katsina ne ya ce ya rayu inda yake zuwa maulidin manzon Allah a madinatu kaula wani shekara sai bai samu bukin ba na jirgi in yace zai jira bukin sai bayan maulidi na ɗaya sai ya hau jirgi daga Legas ya sauka Sokoto daga Sokoto ya zo Gusau ya halarci maulidi nan na Shehu Balarabe da gama maulidi sai ya shirya suka yi bankwana da shehi sai ya wuce Kaula ashe Kaula ana can ana koke MD Yusuf bai zo ba abinda yasa hadiya yake ya san ma'anar ziyara kaula ba su ji daɗin ƙin zuwansa ba an gaya ma shehu md yusuf bai zo ba ana gobe maulidi na biyu sai ga md yusuf ya sauka madina ya shiga ɗakin shehu sai ka ce shehu md yusuf bai maulidin manzan allah ba bana a nan madina sai maulanmu shehu ibrahim ya ce md ina kai maulidi sai ce na yi shi ne ban samu bukin ba na je gusau wajen malam balarabe gusau can ne maulidi kusa abinda shehu ya ce sai shehu ibrahim ya ce ma md yusuf maulidi wajen malam balarabe gusau ɗai yake da maulidi nan madina md da ya dawo daga can madina sai da ya zo ma shehi bushara ya ce albishirinka na zo maka da babban goro shehu ibrahim ya ce maulidi a gusau ɗai yake da maulidi a madinatu kaulak Allah ji kan shehu yaqubu bici Shehu Yakubu Bichi yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana abocin Shehu Adamu Azara ne aminin khalifa Sunusi na daya babba ne cikin sabon Shehu Ibrahim ya rayu yana maulidi a Madinatu Kaula wata rana sai ya ce ma Shehu Ibrahim Maulana Sheikh idan Allah bai bani dama ba nazo nan Madina bici yake bici jihar Kano ne ya Allah bai bani dama nazo Madina ba ina kake mani wasici da in je maulidi sai shi ibrahim ya ce in baka samu zuwa madina ba ka je gusau wajen malam balarabe gusau maulidi a wajensa ɗaya yake da maulidi a nan wajena allahu akbar dama dokta ya sha wannan bayani shi shehu balarabe yana kwafa ko ya kwafa rayuwar shehu ibrahim ne maulidi kafin shehu ibrahim tabkar da yan raya maulin sayyidul bashari ko da zo an faɗe shi ba a ja baitin ba tamkar da yan raya maulin sayyidul bashari kafin bayyana maulan mu shehu ibrahim wallahi rabi'ul awwal zai zo ya wuce ba a san ya kama ba amma maulan mu shehu ibrahim ɗaya ga watan rabi'ul awwal yana ta qalbi jawaman bi madina arqubu shara al-habibi id arahu yaqrubu da an ce rabi'ul awwal zai kama na dakatar da da'awa ta ilallah shewuna yawo duk inda jirgin sama ke sauka sai da shehu ibrahim ya je ya kira bayan Allah zuwa ga Allah mun sha faɗa zuwansa a Ghana ya samu babban nasara inda aka samu mutum dubu hudu suka karɓi addinin musulunci ya ce laƙantu alafan nan ma ya ce walantu adda kalimatar tauhidi fatu la'adda وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء وطابت النفوس ولم شيخ إبراهيم أغانا أم مسلم ترانا نيمتون دبو هدو sannan ya je inda an kasa lissafi dubban mutane shi ibrahim saboda tasarrufin sama a nan gane ɗin in kurma ba musulmi ba ne amma masoyin shehu ibrahim ne ba a taɓa samu ba bayan gwamnatin najeriya allah ya saka mata da alkhairi ita kan gwamnatin najeriya tun zamanin sardauna da tafahu ɓalewa ba su zuwa makka sai sun shirya jirgi nan najeriya shi ibrahim ya zo su ce ka kai mu wajen manzon allah sardauna na cewa shehu na kaulaha ya yi kuwa kusa da manzon allah allahu akbar wannasu akyasu min an yamdahu rajulan min ghairi an yajidu asara ihsani to in kurma na gane shi ma ya samu sa'a hoton jirgin na nan ya shirya jirgi ya samai stika aka sa mai shekul islam sho ibrahim ya shiga sho ibrahim ya yi murna hayyan mai inkurma addu'a inkurma ba musulmi ba amma mi shehu ya ce shehu ya ce wane jini wane jini kuwani na jisulusi ya kaza kuwani ji soyayya Allah ka tserar da ni Allah ka tserar da inkurma shugaban Ghana Allah ka tserar da Khalifa Sulusi shi Allah uku Allah ka tserar da mutane na Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu idan watan Maulidi ya kama tun daga ɗaya ga wata zai kama tahani atur rabi'a ya dakatar da sairin sa na kira zuwa ga Allah zai hada mutane da natijar halar Allah shine manzon Allah Shehu Malam Bukhari ga ya zaune ya taɓa gaya man ya ce ya ga abin mamaki a zariya zuwan shehu ibrahim aka wanda ya kaduna a zariya ne aka yi majalisi da aka yi majalisi ana ciki rana ta fadi kawai sai aka tada ikama sai shehu ibrahim ce allahu akbar ga ya ce wallahi hakirsa sai da ya sallah ranar sannan ba wanda ya ce ina da alwallah ko ban da alwallah ba a ma gane ba da shehu ya ce Allahu akbar kaga laushitu amma faiduhul basita wa adraku asrarahul muhita amma ba kowa ya sai alima zalika fulanun wa fulan kaza fulanun masama'u kal iya da na ga dama walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a to duk da'awar shehu zuwa ga Allah in watan rabiul awwal ya tsaya shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zai dawo gida ya karanta ta hani'a jama'a ba shi bane shau balarabe ke yi tun ɗaya ga wata za a zauna a yi ta hani'atun rabi'a ya aka yi ta hani'atun rabi'i daren goma sha biyu shau ibrahim na fitowa takwas na dare ya zauna in ya zauna ya ci gaba da bayani cikin manzon Allah bayani kawai jawabin da dokta dai duka ɗazu ya yi cewa masu zuwa maulidi a daure a rinka shigowa masallaci abin da ya kawo muke an yi nasiha la ya khafu billahi law mata la'im ka zo ka ji sira ta annabi ka ji akhlaqu na manzon Allah ka san dabi'a nawa ka dabi'antu ko wanda zaka dabi'antu alhamdulillah mun zauna mun ji tarihin manzon Allah mun ji akhlaqu din manzon Allah ga bakin dokta niyaba ga maulanmu Sheikh Muhammad Balarabi wanda sun dauko abin daga maulanmu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a Madinatu Kaulak shi Ibrahim zai ci gaba da bayanin annabi zai ci gaba da bayanin annabi alfijir ya bullo in aka yi sallar asba a lokacin ne shehu zai karanta burdatul madih in ka ji alburdan nan sai ka Allah farkon dare aka yi ta wannan dattijo ya kwana zaune yana bayani amma za ka je na alburda in ya kai a bana maulidu sai ma miƙe tsaye radiyallahu anhu in ya gama ya hudu ba ya karanta sumuni biyu na alkur'ani sannan ya laƙana addinin musulunci yana ashadu Allah ilaha illallahu ashadu anna muhammadan rasulullah rannan fa masu shiga islamu ba adadi in ya gama masu shiga ɗariƙar tijaniya ya ba su balle ba masu shiga wuridin mu dan aniya in ya gama sannan ya jaddada ce laqan jaddatu lakum tariqata tijaniya bi idnin min ash-shaykh tijani radiyallahu anhu sannan daga nan karfe 8 tayi shehu addu'a a sallami kowa da kowa wannan shine abin da shehu balarabe ya kwafo muna zaune sai shehu malam bukhari ke gaya man ya ce in ka lura da maulidin shehu balarabe shehu balarabe da zaran aka ja iddikarul ahbab maimakon a ɗauko wani dogon bayani an taɓa tura shi shehi ya tura shi wani maulidi da ya dawo ya tura shi ya saurara sai shehi ya ce ba ni labarin maulidin da ka jiyo an dawo maulidi sai ce na hashimu ba shehi ya ce maulidin hashimu ba maulidin annabi ya ce maulidin hashimu an kai wai har gari ya waye ba a gama tarihin hashimu ba saboda littafin nan ne al'alwaru wa misbahu surur wal afkar ba ma kai ga abdul matsalabi ba to shi yasa shi shehu balarabe in zai fara kawai sai ka ji wusuli nuri sai ya fara da saduwa hasken manzon Allah kawai sai a kunduma cikin manzon Allah abin da yasa sun zauna da shehu da ke cewa walim la wa'ayin yau ma'ainu muhammadin hakika dokta muna godiya godiyar da bata da iyaka ga wannan darussa da aka jefo mana da wannan nasihohi da wannan rika hannu da wannan tarbiyya kamar yadda kuka faɗa satin da ya wuce cewa makarantun hizbun rahim talamizatun shekha ibrahim kadai sun isa aya wanda karama ce daga cikin karamomin maulanmu sheikh muhammad balarabe radiyallahu ta'ala an dama sheikh ibrahim kamar da sai dibar hamadu ya faɗa a shekhu ibrahim masjidun wa ma'ahadun ya ce ko ka ce a shekhu ibrahim ilmun wa amalun sheikh ibrahim masallaci ne makaranta shi yasa duk wanda ya zauna madinatu kaula wajen sai dai alisisa da ya dawo za ga yayi masallaci yayi makaranta saboda a yi ilimi a aiwatar da ilimi shekarun baya sanda ana yan hakika Allah ya saka ma dokta da alkhairi yayi yaki da su kuma alhamdulillah an yi nasara yanzu duk wanda bai salla kowa san ba kauye ma ne cikin dariƙa wawa ne samna ne sabali bato kowa ya sani son zuciya ne tsintsa saboda sallah ta game ko'ina da jam'in wazifa alhamdulillah a nan har risalatul muntakib wani shekara sai da aka kama kwankwasa amma alhamdulillah har waɗanda ke wajen ɗariƙa suna faɗa in kaga shaɗana to ba waɗancan ba ne waɗannan kawai masu ƙarya ne alhamdulillah maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala alu ya yi rayuwarsa rayuwa sananniya kamar da sai di barhama jabi ya ce shi ibrahim bai cikin waliyan da ya ɓoye rayuwa ta a'a in ka zo cikin dare shehu na nan za a ce maka jira assalatu na hitowa da shi da yi assalatu za a gogogan namu ya fito yana buga sanda ana jin kuka gizuna ta a gidan saidi aliyu sisa in ka zo da safe ya shige za a ce jira azur ta yi in ka zo da bayan azur a ce jira sallah za ta fito da shi in ka zo bayan la'asar shi shehu dai ka jira shi sallah ke fitowa da shi hamsin aman imamin filmin hira shekarar sa hamsin shehu yana limamin masallacin shi shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu makarancin alkur'ani ne kuma kuma shi yasa ya ya bubbude makarantun qur'ani a senegal sannan ya bude su duk mai alaka da shehu zaka ji ana hada hada ta alkur'ani sannan ana tahalluki da akhlaqu dan alkur'ani sannan alhamdulillah irin waɗannan mazaunai in ka gansu za ka ga mazaunai ne na almajiran shehu shi yasa shehu mai gura ya ce kawai wa jazihi anna da kulle khairi wa hizbihi wa najjina min bayri marasa lafiyar mu musamman khalifa Allah ya ƙara mashi lafiya da duk waɗanda ba su lafiya Allah ya ba su lafiya addu'ar da shugaba dokta ya farkon mazauni ɗazu ko tsakiyar mazauni ko farko farko zaman lafiya dai da muke nema Allah ya dawo mana da zaman lafiyanmu da sabon arzikinmu albarka annabi Muhammad da sahabbansa albarka shehu Tiyan da sahabbansa albarka sahibul faida mun sani ba mamaki Sheikh Malam Usman ko dokta za su yi bayani kuma na rashi wanda muka yi a nan zawiya Allah ya ji kan waɗanda suka rasu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
sanar
to
wani bayani za mu kara ba duk bayani ya shige cikin majalisin mutum daga farko har yanzu bayanin da malam abdullahi ya yi cikin dokta haka ne da ya yi kuma cikin shehu ibrahim shehu tijjani sauran dukkan auliyawa da kudubai waɗanda suke wata sun gabata haka yake tabbatacce ne abin da ya faɗi saboda haka ba wani bayani wanda za mu yi ille mu gode ma Allah Allah karɓar muna wannan zama namu ya maimaita muna kuma ɗan uwanmu waɗanda suka zo daga ƙauyuka Allah kai su gida lafiya kamar yadda suka zo lafiya alhamdulillah muna gode ma Allah rana ita yau mun zauna hida wannan zama namu wata ainihin taron kuma an koma gida lafiya lau ko tuntuɓe ba wani wanda ya yi kowa ya koma gida lafiya saboda haka muna fata waɗanda suka zo su ma Allah mai da su gida lafiya kamar da suka zo lafiya Allah biya dukkan bukatun baki daya ya yi dukkan damuwa albarkan manzo Allah da shehu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wani dan uwa khadimin zawiya bi ne malam sa'idu hai Allah ya masa rasuwa jiya da dare kuma za a yi sallar janazarsa a nan zawiya karfe biyu da rabi insha Allah Allah shi kansa ya gafarta masa ya karbe da masa albarkan manzo Allah da shehu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fatiha salatul fatih بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما غرق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.